بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا الصواب وجنبنا الخطا يا اخوان المسلمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna maraba da wanda duk Allah ya ba shi ko ya ba ta ikon halarta wannan majalisi da albarka yadda muka zo lafiya Allah ya samu tashi lafiya abubuwan da malam zai karantar da mu ko tunasar da mu Allah ya ba mu ikon riƙewa da da kuma amfani da shi ina zaton yau muna sha bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku watan masu albashi da ya wuce wanda ya daidai da uku ga wasu ko hudu ga jumada al'akhira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar kalanda ta musulunci yan uwa mun gayyato ku nan ne domin mu saurari bayanai da hukunce-hukunce da ya shafi ma'aurata idan aka ce ma'aurata ana nufin mata da miji to ko da ba ki da miji ko da ba ka da mata ka zo ka ci domin fa zakir fa inna dhikra tanfa'u mu'minin. muna sa ran kana daga cikin mu'mini kana daga cikin mu'mini wanda Allah ya ce tunatarwa tana amfani ka ko tunatarwa tana amfani ki kar ki ce ai aure ko riga mun san shi ko mun saba da shi ko mun kaza a'a wato shi kullum ilimi ko an koma da kai a ruwan baki wajen sai ka gani wanda kana gani kamar ka wuce shi duk da yaran mu da kusa a ruwan baki wajen sai dai ka ce musu abcd ko a ba ta mu da muka yi karatun gida mun kasan a ruwan baki wajen ko a baki wajen to ko an wa an baki wani aka ce ka zo a karanta maka ko ma makaranta sai ka samu wata karuwa ko na rubutu ko na karatu ko wani harshe da wasu ke ji ko a cikin wasu na cewa an wa an baki wani wasu na cewa an wa an baki wani kaga wannan ma ilimi alo lamura a karimi ko babila ne kan ce haɓar wani ya ne a ra'aya kaga sai ka samu to balle mun ga yato babban malamin mu babban mu a wannan kasa ko a wannan gari a sheikh a doktor imam muhammad aliyu locus wanda kowa ya san shi kuma an san irin kokarinsa na taimakon addini da wa'azi da barkai har wasu garuruwa da wasu wurare suna ɗaukar shi yana zuwa yana amfani da su balle kuma mu shi ya sa muka yi ta kira ga mutane akwai wannan wa'azin sama da sati biyu ko uku da fatan abin da malam zai sanar da mu ya zama guzuri gare mu a cikin rayuwar mu kuma ya zama a cikin nizamin gobe kiyama duk da mu makara saboda yanayin sanyi ba tare da bata lokaci ba a matsayina na shugaban zama ko wanda aka ce da zauna a matsayin kuzurin shugaban zama ya san ban kai wannan matsayi ba zan ba malam abin magana bututun magana domin ya ci gaba a shi a kafin mashkura وجزاكم الله خيرا أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka a wannan yini na lahadi hudu ga watan shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar sha bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku muna wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abdullahi dan abbas da ke madarkaci cikin garin zaria bisa munasaba da muka haɗu don tattaunawa akan haƙoƙin ma'aura muna godiya da addu'a ga wanda duke da hannu wajen wannan haduwa da masu gudanar da wannan masallaci da wanda duk ya ba da tallafi ko yake ba da tallafi domin gudanar wannan haduwar har zuwa ƙarshenta Allah ta'ala ya saka ma kowa da gidan aljanna. magana akan haƙoƙin ma'aura shari'a ce alkitabu wa sunna ta shimfiɗa ta amma kafin komai Allah ya sanya aure a tsakaninmu ya zama lalura dole don ci gaba rayuwa mai tsafta. duk al'umman da ba su auratayya ba su da bambanci da dabbobi jaki ko jaka hatta kajin da muke kiwo a gidaje za mu ga rayuwarsu a ci barkatai in aka sami zakara a gidanku da uwarsa da ‘yarsa, da ƙanuwar uwarsa da yayan uwarsa, da surukarsa, da ‘yar cikinsa da jikarsa, duka matan shi ne, mu sai Allah ya karrama mu ya ɗaukaka mu ya fifita mu ya ce adama ga irin wanda za ki aura tanko kai ma ga wanda za ka aura bai bar mu yi rayuwa irin na dabbobi ba domin in dai mutum mai motsi ne ko dabba ko wani halitta to yana da bukatan abokiyar rayuwa tana da bukatan abokin rayuwa da nassin alkur'ani mai girma ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون القرآن yana cewa duk abin da ka gani a duniya akwai mace akwai namiji akwai namiji akwai mace cikin wannan halitta Allah ya ce ne maku haka don ku sami wa'azi ku ankara ku faɗaka ku gane Allah ɗaya ne Allahu samad don haka a yau ba wani abu wanda ake ji ba haka ba itatuwa kuma yadda ake masu aure da shuke-shuke duk wanda aka yi wa aure ya fi nagarta malam tanko a shirin mai aure a cikinku ya fi nagarta babu ya kazalika shi yasa za ka ga wanda bai da aure ya riƙa ya riƙe ko ta riƙa ta riƙe sai ka gan shi shibuhu majanunin ko shibuhu majnuna wasu ƙwayoyin hauka na nan suna yawo a kan ba zai samu nasuwa ba ba za ta samu nasuwa ba sai ranar da aka yi aure sai ka ji ana ko gwammata na su kaman ba ita ba na je gidanta na ganta cikin nasuwa ai albarkacin aure ne tunda ya zama lalura me yasa wasu ba sa yi amsan wannan sayyidina kuma radiyallahu ta'ala anhu shi yayi mana amsa yace ba abin da ke hana muri aure ko ba abin da zai hana dijan gala aure sai abubuwa biyu kasa kunnen ka tafi fatawa ta sayyidina umar ke ma karkato ki ji da kyau ya ce illa ajizun aw fujur imma dai gajiyawa ne kila akwai lalura a halittansa ko a halittanta gajiyawa ke ko kuma ba yadda zai yi auren ko da yana so ko ba yadda za ta yi ta auren ko da tana so saboda ba a samu wanda zai aura ba ce to wannan yana hana ɗan adam aure ko kuma fajiri ne fasiki ne jahiri ne mujrimi ne ba abin da ya tsare sai alfasha ko ita ce fajira mujrima jahira wanda ba abin da ta tsare sai alfasha ɗayan biyun nan ke hana ɗan adam aure amma lafiyayyen namiji yana ansa suna ba malam mudi da kallabin gwamma ba to ba abin da zai hana shi aure don lalura ce ta rayuwa tsaye idan ya zan haka ne haka kuma hakan ne haka ashe ya zama wajibi ma'aurata ku san menene aure menene haƙoƙin ma'aurata tsakanin babiya da bala idan Allah ya sa yau sun zama miji da mata domin ansa wannan to shi ne darasinmu na yau wanda muke fatan Allah ya buɗa mana ya haska mana ya ba mu ikon daidai kuma ya zama mai amfani mu daina jin abubuwa da suke aukuwa a gidaje masu ban takaici idan muka hanga ta wannan mahanga sai mu dubi abin ta fuskoki guda uku in muna maganar haƙoƙin ma'aurata malamai sukan ce akwai alhukukul mushtaraka akwai hukukul zaujati ala zaujiha akwai hukukul zauji ala zaujatihi wato akwai haƙoƙi sun taru sun tattaru sun shafi mijin daidai irinsu kuma ya shafi mata dole ne kowa ya sani kuma kowa ya sani maɗan'uwansa shi ne zai zan kun yi ibada kuna neman sakamakon aljanna gobe iyama na biyu akwai wasu tattaruwan haƙoƙi wanda yana kan mijin ne dole ya sauke suna matarsa ne akwai wasu kyautaruwan haƙoƙi yana kan matar ce dole ta kiyaye su ta ba da su ga mijinta waɗannan su ne guda uku amma bisa magana ta gaskiya a wannan zaman baya yiwuwa a dubi mahangan nan ku idan ana son a faɗi abu gamsashe wanda ake fata ya yi tasiri ga ma'aura to ganin haɗuwar haɗuwa ce tawa ta mata da maza sai na zaɓi mu tattauna akan haƙoƙin da ya shafi maza akan matansu kuma a lokaci ɗaya ya wajaba akan maza su kiyaye su ga matansu wato haƙoƙin da aka yi tarayya a kai sawa'an ma'anawiya ce ko madiya alƙur'ani mai girma yana cewa wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙoƙi irin haƙoƙin da ke kan mazansu ma'ana suna da haƙoƙin da mazansu za su kiyaye irin haƙoƙin da za su kiyaye ma mazajensu kuma bisa shari'a bisa kyautatawa bisa koyarwa na addinin musulunci duk zaman da ake yin ta da al'ada wannan zaman zaman maguzanci ne shi yasa gidajenmu wasu da yawa matsala ba za ta taɓa karewa ba saboda duk wanda ya shiga gida ba ta kofa ba komi na iya samun shi na tur da allah wadai maza da dama cikinmu kafin mai aure ba mu sanin menene aure cikin shi da bayansa idan mun ji mun kawo ƙarfi aljihunmu na da kuɗi cike sai ka ji ana hillata ji mana kawo ki ji mai hawa hillata amma da za ka tare shi ka ce menene auren a musulunci bai sani ba menene haƙoƙin auren a musulunci ba zai iya bayani ba kazalika hassatu ita ma haka in ta ji ta kawo tana iya tsayuwa da kowane ne da ita da iyayenta a kawo da ita a huta a kawo to a kauda ita zai ka ce bala'i wani guzuri za ta da shi gidan miji me za ta ta yi a addini wani haƙoƙi za ta tsare galibi ba a cika kula da wannan janibi ba sai zan auratayyanmu a wani lokaci da kaɗan ya gama haɗuwar jaka da jaki a je a yi ta haramin juna a ai ta murguda ma juna baki ai ta ma juna kallon hajarin kaji a ƙarke malam sidi ya gana ma zulailatu azaba zulailatu ta ɗanɗana masa fitinanta in ba a yi sa'a ba a tafi a haka Allah ya haɗa su duka yi masu hisabi kada Allah ya sa ɗauratayyar mu ta zan haka don haka kai tsaye kamar yadda na ambata za mu gangara ne ga haƙoƙin da kai ya waje ba a kanka ka kiyaye mamataka ke ma matar shi wajibi irin wannan abu za ki kiyaye kuma na yi imani duk gidan da ake kiyaye waɗannan haƙoƙi sai ya zama gidan misali a cikin al'umma ana nuna shi da yatsa saboda alkhairan da ke cikinsa abu na farko ada maimana kafin ku yi aure abinda ake so na farko al-ikhlas da dukkan kuma aure duk wanda zai auri wata ba da ikhlasi ba ya zalunce ta ya cuce ta ya yaudare ta tana da haƙƙi ka so ta dan Allah dan neman yardan Allah maimana duk sanda za ki auri wanda za ki aura ki aure shi da ikhlasi dan Allah dan neman yardar Allah wannan haƙoƙi ne da ya shafi ma'aura gaba ɗayansu in ɗaya ya wofinta barin ikhlasi ɗayan yana yi da ikhlasi to ya cutar da abokin haɗin shi alƙur'ani yana cewa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين a duk rayuwarmu Allah bai umarce mu ba sai da mu bauta masa shi kadai bauta wadda take cike da ikhlasi kuma duk rayuwarmu addini ne to mu miƙa shi ga Allah mu yi yadda yake so aure addini ne aure ibada ce ko dai ya jagorance mu zuwa gidan aljanna Allahumma amin ko ya gangama da su zuwa jahannama a adana Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in kana tunani sha'awa ya sa ka aure canza tunani in kina tunanin wani abin duniya ya sa ki aure maza ki canza in ba haka ba za ku yi hasarar duniya da kiyama ku yi dan Allah dukan kuma ba innamal a'mal bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa waɗanda suka yi aure dan Allah ba wai ka ganta tsalleliya ba kawai ba don iyayenta na da mukami ko dukiya ba Allah sabuwa ke ma kin aure shi ba din kin ga direwan shi yayi maki ba irin sufan da nake so ba don Allah ba ko kuma yana da kuɗi ko mulki ba don Allah ba wallahi duk za ku yi hasara ba za ku samu sakamakon da ake fata a gidan aure ba يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا wannan aya bishara ce ga kowa hatta ma'aura subhanahu wata'ala yana cewa in ya san akwai manufa da aƙida na alkhairi da ikhlasi a duk abin da za ku yi to Allah sai ya sa muku alkhairi da albarka a abin da kuka yi kenan akasi wal aksu bil aksi lokacin da Allah ya leƙa zuciyar mai sanya yi aure ya leƙa na wadda za a aura ya ga duka akwai wasu muradai personal interest ba Allah aka nufa ba wallahi ba za a cimma gaci ba shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace in ta cika sufofi hudu maza na rigirgen aurenta dukiya ne mukami ne nata ko na iyayenta ko kuma kyau sai ka ce aljana in ji bahaushe ba wa a ce mashi aljana kyakkyawa ne oho addini da ɗabi'unta sai annabi ya ce fa'alaika bi zati dini ta ribat yadaka malam bala ka ce fa alaika bi zati bi ko tana tafiya kyau na zuba ko tana tafiya dala na diga billahi alladhi in ba ta da addini annoba ce kyalita ke kuma yar mai shinkafa ko wanda kike so ya kai su da matil muntaha wajen kiran kyau ya kai ƙaruna wajen dukiya ya kai fir'auna wajen mulki na rantse maki da Allah kyale shi in bai da addini da kyawawan dabi'u in ba haka ba za ki yi hasara idza atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu wa illa taf'alu تكون فتنة في الأرض وفساد كبير النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود شدوا اللي يزو كوكا أمنت دا الدين سدا أقيدة سا da kyawawan ɗabi'unsa to ka ku dubi halittansa ko shekarunsa ko matsayin rayuwarsa ko yaya gidansa in dai yana da abin da zai rike yanku wace yarinya na neman shi kin game shi iyaye ku yi maza ku miƙa masa wallahi ba za ku yi nadama ba saboda yana da tsoron Allah bugu da ƙari yana da kyakkyawan ɗabi'a shi yasa ibn mas'ud yana da wani na da ya cikin sahabbai ya zo fatuwa wajensa ya ce mutane suna son 'yata sun yawa na rasa wanda zan ba me kuke tsammani abdullahi bin mas'ud ya gaya masa sai ya ce zawwicha min man yattaqillah in ahabbaha akraha wa in karihaha lam yazlimha ka duba cikin su duka waye fi tsoron Allah ka bashi bai ce ka ba mai kuɗi ba bai ce ka ba mai mulki ba bai ce ka ba ɗan saurayi ɗan tsingiri a wa ya fi tsoron Allah ka ba shi madaman yana son ta za ta ga girmamawa da karantawa da kaddarawa da ijimali kuma wallahi ko da ya waye gari santa ya fita a zuciyarsa ba zai taɓa cutar da ita ba ba zai taɓa zaluntanta ba domin takawarsa za ta hana shi zalintar baiwar Allah. A takaici wannan gabar dole mai aure ya sa Allah a cikin aurensa, matan aure ta sa Allah a cikin aurenta, tana da haƙƙi kai haka, yana da haƙƙi haka. shi ne Allah zai dubi gidanku ya tallafa muku ya gyatta duk wani abin da zai karkace ko abin da ya ɓaci ya kyautata shi ina fatan za mu tsara wannan abu na biyu dole ne miji ya zama mai ta'awuni ga matansa wajen aikata alkhairi hakinta ne dole ne matar ta zan mai ba da gudunmuwa ga mijinta wajen aikata alkhairi idan mun ce aikata alkhairi bidayatan min ibadatin lahi jalla jalalu kai a matsayinka na mai gida dole ka tsaya ka sa ido wajen tarbiyyar matarka ka sa ido wajen ibadar matarka ka sa ido a sulukinta ɗabi'unta da halayenta ka sa ido a shiganta da fitanta ka sa ido a komi nata kana taujihi kana irshadi ke ma dole ne ki sa ido game da addinin mijinki ki sa ido game da ɗabi'un mijinki ki sa ido game da halayyar mijinki ki sa ido game da shigansa da fitansa wannan ba yana nufin tsokana ba ba kuma yana nufin tuhuma ba التعاون على البر والتقوى wajibi ne tsakanin musulmi to ina kuma tsakanin mata da miji wa ta'awanu ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan subhanahu wa ta'ala yana cewa ku yi taimakekeniya a tsakaninku ga duk abin da zai kai ku ga aikata alkhairi amma ka ji mace tana cewa to ni ne ne nawa ha kabarin shi daban nawa daban a ce to ce yi abin da za ta yi ne ba na tsare ba wallahi ba ka tsare ba ba ki tsare ba aboki ma a waje القرآن ياتي الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين duk wata abota da ƙawanta a gobe kiyama sai ta zama gaba da zagi da cin mutunci da tuhuma idan ba an yi ta a tuba na tsoron Allah ba ne subhanahu wa ta'ala isma abalik استمعي جيدا سواء ما ديك القرآن يا ساكت يا ويوم يقبض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا القرآن يجي أقوى رانان دا الظالمي كو الظالمة ذاك تيجي هنن تقبا إيبا ما يسابا كو يتيجي هنن تقبا إيبا يسابا yace kai so ina ma ƙawata ko abokina ko abokin zamata ko matata ko mijina ya zan mutumin kirki shi ne ta hasu masuli sabila kama hanyar manzan Allah mu bi shari'ar Allah amma ana maya sweetheart my one huh? my lovely husband my lovely wife ko ba haka ba alhalin kuna kula tsiya kuna saba ma Allah to ko ni wannan zai zama a wuta ko ni ya za ki zama a wuta in kuna tsula tsiya ba ku bi Allah ba ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ce kai sona da dai ban auruwa na ba ko ban auruwanci ba ko ban kawa da wacce ba ko ban abota da wani ba subhanallah rayuwa ta yi hasara idan haƙƙin matarka ce ka sa ido game da ita, ka umarce ta da yin Allah ɗa'a, hajjin mijinki ne a kanki, an tashi an kira as-salati wa khairun minan nawm kika ga bai da niyyar tashi ya je masallaci ki matsa mashi sai ya fita ya je sallar subaki da ɗanin nan amma in Allah bai azurta ka da saliha ba fa ya azurta ka da jami'a ja'ira malam kallasar al'adari ja'ira lokacin da aka ce istawu sufuf in ka yi kwara za ta tashi sai ta ja bako ta ce mai hajiyar garin da sanyi ina tausaya maka kwanta ka ji daɗi za ta kwashe ka zuwa jahannama ya zuba hannama ja'iri ko da watan ramadana ne da rana sai ya zo ya ce babu ya sahu muna samun kesis irin wannan da yawa da yawa saboda zai kwashe ta zuwa wuta kun ta biye mashi da za su halaka don haka ke ki sa shi a kan ɗa'a da yawa na san tarihin mata mijinsu ja'iri ne munafiki ne mujirmi ne amma arzikin saliha ya dawo mai wa'azi ke ne suke yi kin ba da wannan hakki da yawa wanda ta karbaɗu da sa'ihi cikakkiyar mujirma ne ta zama mumina saliha abin buga misali da ita التعاون على البر والتقوى حقك ne a kan shi haƙƙin shi ne a kan ki أقرب مثال آية من كتاب الله أو سورة من كتاب الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق وتواصوا بالصبر Allah ya yi rantsuwa jinsin ɗan adam mata da maza suna cikin hasara da nadama da taɓewa tsundum sai aka yi istisna ga waɗanda suka yi imani sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gangaru suna ma junansu wasiya da a tsayu akan gaskiya suna ma junansu wasiya da a tsayu akan me akan a yi haƙuri wajen biyayya da Allah a yi haƙuri wajen jarraba wanda Allah ya sa mana a yi haƙuri wajen ƙaddarin da Allah ya ƙaddara mana dole ki rinka wasiya musamman a wannan yanayin rayuwa da muke ciki wanda ta canza gaba ɗayanta hankali bai iya so ta shi yasa matan sahabbai da salafus salih idan mijinsu zai fita sukan zaunar da shi su yi mashi wasiya su ce ka ji tsoron Allah kada ka kama na haram fa innana nasbiru ala al-ju' wala nasbiru ala nari jahannam ka ji tsoron Allah duk abin da za ka shigo gida da shi komin kankantansa ya zan halar ne ba za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da wutar jahannama ba kina haka kai ana maka haka ko in an kawo ce sanan za ki tsaki ki wani tososo da baki kamar jelan kadangare wata mata ce dan malakanci ya rasa abin da zai kawo kin gani ba biya ko wannan ne ya kawo mu ci la ilaha illallah kenan ya je ko ma zai da tsakanin mutane ne ke dai a sa miki mai daɗi ba mu ci ba namiji a wannan gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi maza masu sa matansu a hanyar ɗa'a ya yabi mata masu sa mazansu a hanyar ɗa'a kuma ya raka su da kyakkyawan addu'a sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajula qama min al-layli fa salla thumma ayqadha ra'atahu fa sallat fa in abat نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء kun ga yadda ake ba da haƙoƙi balansin ake yi walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah ya ce Allah ya ji kan magidacin da zai tashi talatainin dare ya yi nafifili ya ɗan taɓa matarsa ce gimbiya gimbiya ka tashi a bauta ma Allah
mayar mata ta bayar da dama in ta yi ƙoƙari ta tashi faɗi hawa ni'ima annabi ya ce in bata tashi ba zai je ya tsoma hannun shi a ruwan sanyi sai ya zo ya ɗanye ya kawo mata ɗil a fuska to ka san mai bacci irin wannan lokaci da ruwan sanyi ya eh sai ya tashi firgigi eh sai ka ɗan busa mata a kunni mai sallah an gane ku annabi ya ce namijin da ya wannan Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya haɗa shi da falalarsa gobe kiyama kun ji yadda ake rayuwa sai ya sake cewa Allah ya ji kan matar da ta tashi ta yi nafila talatinin dare ta tasar da mijinta shi ma ya yi in ta yi hikimomi ta ɗan murza kunnen ta ɗan duk abu ya gagara ta ɗan yi raɗa a kunnen sai ta samu ɗan ruwa ɗan kaɗan sai ta ɗan yayyafa mashi a musa shi ma su rike ana ruwa da janna ya tashi tashi ka a cinye ka a kwashe ga can bayan Allah na rubuce kanu yasaruna bil khairat tashimu ma tashimu ma annabi yace Allah ya cikan wannan mata Allah ya haramce da kaga an yi balance shi ne mata ita ta mishi haƙƙin ta ne haƙƙin shi ne to gidan da ake wannan zaka ga husuma zaka ga tarnaƙin gudanar da gida ai sufa ce ta ibada rahman Allah ya sifanta su da cewa allazina ya menene wa ibada rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kuma can yace kanu qalilan min al-layli ma yahjamun wa bil ashari hum yastarsirun kaɗan suke bacci suna tsayuwar dare goshin asuba su ta istighfari kai jama'a Allah ka samu cikin bayin ka na gargaru wai ka duba ka ga sun kwana sallah ne ba amma lokacin sahur shine ashar sai kuma su zauna su ta istighfari sai ka ce wanda ya kwana a gidan mata sai ka ce karuwar da aka ɗauke ta aka tafi da ita dandandi Allah ya fi mana astaghfirullah astaghfirullah to yanzu wani namijin saboda Allah wani fa sai kai sha biyu fa duk da sanyin nan yana waje yana majalisa shine gulma shine batsa ba abin da ba za a faɗi ba ya dawo ya yadda jikin shi kirin a shimfiɗa kamar an yadda buhun ƙaura la ka illa na illallah sai rana ta fito kuma ya tashi yana wani kankan darewa ba shi cikin yan asubahi kaga ya shiga cikin munafukai Allah ya kiyaye asqalus salati ala almunafiqina na daga ciki sallar asubahi ko kuma ta zauna in dai da wuta nan ba bacci ana kallon wannan fim din ana leka wancan ana leka wancan goshin asuba lokacin da bayan Allah sun kwana sallah suna yin istighfari ita kuma lokacin shedan zai zo ya ce bacci da dadi sai ta fito sannan ta farka hattara hattara hattara ina fatan wannan haƙƙin mun gane shi sannan na daga cikin haƙƙin mata akan miji miji akan mata su tunasar da junansu akan takwa akan takwa kullum ka rinka tunasar da matarka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bi shari'ar Allah ki rinka tunasar da mijinki mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah domin ba wanda zai shiga aljanna ba mai takawa ba tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya alqur'ani yana cewa aljannar da darajanta da muhimmancinta muna gadar da ita ga bayinmu masu takawa ne masu takawa takawa kuma shine bin umarnin Allah nisantan saba mashi duk mijin da bai bin umarnin Allah bai nisantan saba mashi bala'i ne in kika zauna da shi duk matar da ba ta bin Allah da taƙawa sai dai ta keta alfarmansa bala'i ne zama da ita musamman nan domin za su ja junansu zuwa gidan wuta kuma ana fatan aure sakamakonsa ya zan gidan aljanna mai taƙawa ubayi bin ka'abi wata rana sayyidina umar bin al-khattab ya tambaye shi sai da umar yana karatu ne sai ya ce zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqina sai ya tsaya sai da umar kanu yatadabbaruna alqur'ana inda tilawati ba kawai suna karanta alqur'ani ne ba gaba gaba suna tadabbarin alqur'ani wa makil alqur'ana tarkila shine ma'anarsa saboda haka sayyidina umar sai ya tsaya ya shiru sai ya dubi shugaban makaranta ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce wannan littafi hudan lilmuttaqina gaba ɗayarsa shari'a ce ga masu takawa kama shi takawa menene takawan nan dan ne kokarin kamantuwa da masu takawa sai dina umar sai dina umar wanda ba su hada hanya da shedan amma yana tambayan menene takawa ubay bin ka'ab radiyallahu anhu sai ce ya amiral mu'mini amma salakta tariqan zata ashwaq sarkin musulmi ne kake tambaya game da takawa yace kwarai yace da Allah a rayuwa baka taba bin hanya mai kaya da yawa kafarka ba takalmi ba kaya tsigo ko ina kafin ɗin nan a ce duk kaya ne kuma mun shigo ba takalmi ya ce na taɓa ne sai ce fama ba sana'aka to da ka bi ƙafanka ba takalmi a kai ya ce shammartu wa jahattu na yi ɗammara na yi iya ƙoƙari na yi taka tsantsan don kan wata ta soke ni Ubangiji sai ya ce fa zalika taqwa wannan shi ake ce ma takwa duniya cike take da tarko na shedan dole ka yi taka tsantsan kada ka jefa kafarka ko ina sai ka sami kanka cikin bala'i ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rinka jefa kafa a sawun shedan domin in ma ka ce ga wani nan sai kai tsalle baka dubi inda za ka jama ba to in kai wasa za ka jama a wani sabon shedan da ya fi wanda ka tsallake wannan shi ne takwa an yaji da kallahu haisu amaraka wa an yaqidaka min haisu nahaka duk inda Allah ya ce yana son ya ga ada ko kuma salama to a ganki a wajen inda duk Allah ya ce kan na ganka malam mudi ko malama saude to ka a ganku a wajen mizanin takawa kenan to ka umarci matanka ta tsayo akan wannan ke ma ki umarci mijinki ku tsaya akan wannan haƙƙi ne na ku ku rinka tunatar da junanku sahabban manzon Allah in sun gamu da junansu sukan ce ma junansu ijlis bina nu'minu sa'aka zauna tare da mu dan uwa mu jaddada imani ko da na awa ɗaya ne a yi bita shekara biyar ko goma da suka wuce ya muke akan imani ya muke akan kyawawan ayyuka yanzu mu auna karuwa muka yi akan imani da kyawawan ayyuka ko raguwa akai kin shekara ɗaya can da mijinki kun zauna kun yi bitan imani wani irin ci gaba aka samu ko ba a yi ba wannan abu ne muhimmi mu yi tsalle mu je gaba malam kalla kalle ni da kyau akwai wani haƙƙi a kan matarka zulai da take ma akwai haƙƙi a kan mijinki saurara sosai wannan haƙƙi kuwa shi ne ƙauna ƙauna kana ƙaunar matarka kila ka ce ni amma me kai mata na nuna ƙauna kina ƙaunar mijinki taba'an za ki ce sosai kuwa to me kika yi masa na nuna ƙauna shi aure kamar yadda ayar alƙur'ani ta nuna mana ana assasa shi akan ƙauna da rahama to bari mu haɗa gaba biyu ne mu yi bayani a kansu haƙƙin matarka ce ka nuna mata ƙauna don Allah kin ji kema haƙƙin mijinki ne ki nuna mashi ƙauna don Allah me yasa da ce ƙauna ban ce soyayya ba wani lokaci soyayya sha'awa ce kawai saboda haka daga lokacin da aka kai gare ta sai ta mutu sai ta mutu amma ƙauna ba ta mutuwa shi yasa wani bawan Allah da ya wani littafi baitul muslim sai ce karka auri mace don za ka iya zama da ita ka rayu da ita in za ka iya zama da mace ka rayu da ita karka aure ta ke kuma in kin ga wani za ki iya zama da shi ke rayu da shi kake aure shi ba mijinki ba ne kila wasu su ce to to kuma ya kenan wanda za ka iya zama da shi ka rayu da shi an ce kaka aure shi ko kaka aure ka ya ce a'a wanda duk za ka ce zan iya rayuwa da ke ko zan iya rayuwa da kai kuma za ka iya rayuwa ko ba shi lokacin da ka tashi aure ka yi ƙoƙari ka auri matar da ba za ka iya rayuwa ba sai da ita saboda tsabagen zallan madarar ƙaunar da kake mata kana ganin in ba ta rayuwarka ya ƙare kazalika anti lokacin da duk za ki ya aure ki auri mijin da kina ji a zuciyarki ba za ki iya rayuwa ba sai da shi To irin wannan ƙaunar idan ta haɗa mata da miji, to ƙananan laifi in aka yi wa juna sai a ji kamar ana tasbihi ne. Ba gane ba? Bahaushe yana wata kalma ya ce so hanagane, hanaganin laifi. Wanda ba ka ƙaunarsa ba zai taɓa burge ka ba, ba zai taɓa baka sha'awa ba. ba zai taba maka gwaninta a rayuwa ba shi yasa in miji ya zo yana ɗan tafi shi yana murmushi a wajen matar da ba ta ƙaunarsa ko mata ta zo duk wani gwanar da za ta yi da wani kwalliyar da za ta yi a wajen mijin da bai ƙaunarta wallahi ba mai burge juna shi dai ya zo yana ɗan dariya yana tayafi yana tawa kayan wannan to to ina rantse maki da Allah zai ce me haka sai ka ce wani sabon mahaukaci wanda ka ba shi kalmar mahaukaci ita ma duk wani kwalliyar da ta yi ta burge shi wallahi sai ya gwale ta sai ya gwale ta me haka kike yi sai ka ce wata bugayya ko wani abu mai kama da haka ba za a iya burge wanda ba a kaunar shi wanda bai kaunar ka ba ka iya burge shi kuma ba ka yin abin yabo gare shi don haka ka tsarkake ƙaunarka saboda Allah ga matarka ki tsarkake ƙaunarki saboda Allah ga mijinki nan ne za ka ga rayuwa na daɗa tafiya ƙauna tana daɗa haɓaka a shekara talatin da juna arba'in hamsin ba a taɓa ji wani ya kai ƙaran wani ba kuma ai bai yiwuwa a ce wani bai ma wani kuskure ba mustahil amma ana shanyewa ana kau da kai ana yin abin da ya dace manzan Allah ko kuma bari aya ta alƙur'ani kafin hadisi alƙur'ani yana ce mana wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة na daga cikin ayoyin Allah mu maza Allah ya ce ya halitta mana matanmu daga jinsinmu duk yadda kake son a wannan na rantse da Allah in aka ce za a haɗa ka da wata mahaukaciyar zakanya ce a daji aka kamo ta mai maciya wallahi za ka gudu ka ce ka haɓa ko za ka yi a yau za a yana ka dole ka haɓa duk san ɗauranka ke kuma diyan da kika zaɓu kika riƙe kika riƙe ke miji kike so da za a haɗa ki da wani ƙatan sabo baki wul a ce ga mai gida za a ɗaura ki zauna da shi to ni na san ma a halayya irin na mauji ko kadangare aka ce ga shi mai gidan ki zo ki ga kawai ya yi ƙaba a gado kadangare ni na san mai kwana a ɗakin nan cikin ku sai daidai To amma da aka haɗa ka da jinsin ka mace ɗan uwarka, aka haɗa ki da jinsin ki namiji ɗan uwanki, wani lokaci in zaman ya daɗi sai ka ji cina Allah ya wannan an sha ai kai yanzu ka ki ubana. Wato ya wani ubanki. Ko ka ji tana Allah ya yanzu kai ne uwa kai ne uba. To kana yayi daɗi kenan. masha Allah ku lura da wannan so al'amarin dole ne haƙin matarka ce ka ƙaunace ta saboda Allah haƙin mijinki ne ya ƙaunace ki saboda Allah auren da ba ƙauna saboda Allah ta sha'awa ce za ka gan shi na ɗan lokaci ne kina haihuwa ɗaya biyu nono ya zo ƙasa kaza ya canza kaza ya canza sai ga tsohon banza tsohon banza ba za ki taba burge shi ba kuma tsiyan yau daban na gobe daban na jibi daban na gasa daban in ba a yi sa'a ba kullum in ma mai ɗan kawaici ne ya yi ta baki mugun jan sigila yana neman dalilin ne da zai sallame ki saboda ba ƙaunarki yake ba sha'awarki yake shi yasa maza haƙƙin mata ne ku ƙaunace su saboda Allah haka ke ma in baki ƙaunarsa saboda Allah idan kika tanɗi abin da kika tanɗa rayuwa ka canza sai ka ji habaici a shiga sakin bama bamai so kike ta bam ya tashi da shi ya narka shi sanda yake da kuɗi za ka ga amana ɗaya sai a shimfiɗa kala uku wanda ya tashi a kai da safe daban na rana daban dare ya yi za a canza wata ɗaya da biyu an canza masa abincin abinci amma in rayuwa ta canza dama don rayuwar ake yi fa da Allah mata ku gaya min me kuke kila wata baiwa Allah ta fage to wata fa wallahi kun ji na rantsi habaici za ke mishi in ya kwanta a gadon ma yana hutawa sai ta sa waka maza na gari na gari suna neman abu na gari ta shiga ta fita tana waka amma abu malam wani sai keke a gado sai ta yi shimfiɗa ya fata ya mutsuttsuka sai ka ce wani sanda sai keke da shi kai akwai wanda za ta dube shi yana cin abinci ta ce to ka kuje mana kwano gori iri iri saboda bayi da shi da da yake da shi mata ne hada ku da Allah ana samun masu haka ko ba a samu to kun sani na tambaye ku kuka suke bakin ku ana ce dan Allah ne a takaice bari maza ku so matan da kuke aure saboda Allah akwai wanda ya rashin lafiya ya same ta sai ya tura ta gida kuma in ta wanke babanta ya wahala sai ya zo ya ce zai ɗauka kai kaga ya dace faɗa da bakinka billahi lazi akwai mazan da suke wannan sai kuma da zaman sai an yi namiji ne ni na san halin akwai su yanzu in ba tsabagen zallar rashin tunani da hangen nesa ba mutum ne ya ɗauko mota dalleliya sabuwa ya ce ga mabuɗin a tuka har ya zuba maka mai ya cika danki a kai fiye kana ta hawa kana ta hawa kana ta hawa ran nan sai kulob ya mutu sai ka ce a gungura motar a je gun wanda ya baka aka gunguma aka je sai ka dau mabudin ka ce wallahi kulogu ne mutu gashi in ka gyara zan zo in ansa ko ba haka bane to shi ke nan ya ansa ya je gacca ya sa kulog sai ka dawo ansa zai baka to me yasa kuke mai da mata gidansu kuna da halin da za ku kula da lafiyarsu kana santa da lafiya kana ƙaunarta kana da lafiya lalura ya same ta ka guje ta kuma ta dawo Allah ya ba ta lafiya ka ce yana ƙaunarki barki wani irin ƙauna ne wannan ka sauwara a cikin zuciyarka ya za ta ɗauke ka wani natsuwa za ta samu game da kai to dole ne sai an samu ƙauna ta musamman kamar yadda Allah ya ce sai ka ga gidan tana tafiya an shekara hamsin da aure amma kamar yau ake shigan ɗaki kuma an nemi yadda Allah sannan ku yi tabadilin rahama tsakaninku ka zan mai rahama game ta mai tausayi mai nuna shafafa ke ma ki zan mai rahama gare shi mai tausayawa mai nuna shafafa wannan zai sa a samu sukunin da ake magana da taskunu ilaiha domin duk lokacin da aka ce wanda kake zaune da shi yana kyautata maka to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha an ɗabi'antar da zukata wajen ƙaunar mai kyautata mata ba mai munana mata ba so da Allah mutufati da irin wannan sifar ta ƙauna da rahama za mu samu abin da muke fata a wajen mu, a wajen abubuwa wanda za su haifar da ɗa mai ido a zamantakewarmu kai ta yi kafin in soma sai ku ce mun minti kaza ake so a yi to amma kuka ku manta fa kun ka ina mun ina zaune a nan wajen awa ɗaya ba fata ya kamata mu soma kullum aka yi da wannan Allah kai mana gwaje ne saboda in ka san minti nawa za ka yi ka san yadda za ka sha tota amma in kuka miƙo min takarda ka ce minti uku na yin fatiha kenan a tashi to a yi haƙuri in daɗa matse abin saboda a samu fa'idar da ake fata insha Allah malam mai gida Allah ya taimaki kan gida dole ne ka zan mai amincewa da iyalinka amincewa da iyali kuma yakan haifar da rashin mummunan zato ke ma haƙƙin miji ne ya sami suƙa daga wajenki kamar yadda muka ce yakan haifar da rashin mummunan zato lokacin duk da ba a samu cikakken aminci ba tsakanin ma'aura tare da tsananin kusanci da Allah ya sa a tsakaninsu wanda babu kamar sa tsakanin mutum biyu to gida ba zai tafi cikin yadda ake so ba kuma ƙarfi su zama ustazan zunubai domin ya ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ishtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun wala tajassus da yawa mata suka rinka bin diddigen mazansu in ma ba mata ɗaya mutum ke da shi ba ta sa ido abinda bai shalle ta ba ba haƙƙinta ba ta yi ta bin ƙwaƙwafi da ƙorafi da maganganun da ba su dace ba da jifan miji da abin da bai dace ba wannan haramin da zakarin sharri game da shi ni fa kwanan nan ban fa gane maka ba ina kake tsayawa ne in ni ne ala sa mata ɗaya ce in ce wasu mata uku nake son in dama kuma biyar sun manne shine nake ta ƙoƙarin in tace in yi sikirin uku daga ciki sai kuma ne ne ko haram ne hana ɗaya mutum ya auri mata uku to ni ina da wanda ya saki mata biyar a rana ɗaya ƙwarai kuwa mata biyar ya saki rana ɗaya kuma a zama ɗaya a lokaci ɗaya wani lokaci ne maku bayani don babu lokaci yanzu Allah mata biyar ya saki rana ɗaya haka don ana samun wasu nau'in maza abin bakin ciki shi kullum tuhuman matarsa take gantalabiya yake kallanta kai na sami matar da idan mijinta ya zo mu'amalan aure ta ce wallahi malam sai ya bugi cinya na ya ce yau dawa-dawa aka ba ta ce na rantsi da Allah malam shi ke gantari a rayuwa na ban san wani ba in ba shi ba haka ta turo min da sako ya zan yi wallahi musta'an duk zaton da za ka yi mummunan zato ga mutumin kirki Allah ya ce ismi zunubi ne laifi ne babba na lalzina ya shigo na an tashi alfahishatu fil lalzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah akwai matar da na taɓa karantawa ita mumina ce saliha ce tana la'akari da yanayin miji tana da ɗan halinta tana sana'a in ta fahimci mijin ba yi da kuɗi in ya ije rigarsa sai ta ɗan kuɗi ta zuba a aljihun ba ma ta cewa wani ga kaza sai dai ta zuba a aljihun shi kuma wani irin bahago ne ka san akwai muddaɗin maza kada Allah ya sa da irin sa'ana nan bai taba cewa na ga wani abu a aljihuna ba ran nan ta ɗau kuɗi ta sa hannu a aljihu za ta zuba sai ya shigo ya gata aha ɓarauniya ana mana binciken ba sai tuhume ta wai ɓarauniya so ina son na ba mu misali kullum ana son muminin da kake zaune da shi muminan da kake zaune da ita ku kyautata ma junan ku zato ba ƙaramin alkhairi ba ne ba ƙaramin abu ne da zai kama ku daidaituwa da lumana da ci gaban zama wanda ake fatan sakamakonsa ya zama aljanna ba a kula ba na son a ce mun lokaci kuma in ta taɗi don haka duk zan kyala abin da nake yi in naɗa maganar a taƙaice a takaice kamar yadda na buɗe shi da wata shimfiɗa bari in rufe da wani shimfiɗa wanda ina fatan da shimfiɗan buɗe wanda na naɗewa ya sa abin da ma ba mu faɗi ba kowa ya yi istidrakin shi salmanu na ce salmanu ko ba ka ji ne sala sala ai ba laifi na naɗa muku sabon suna an gane ai bahaushe yana wata kalma yakan ce zo mu zauna tsakanin harshe da haƙori kun ga waɗannan kalmomi manya ne kenan yana gaya maka in dai ba yi tarayya a zamantakewa to ko kana so ko ba ka so wata rana sai an maka abin da bai maka daɗi ba shi ne ma'ana ko kina so ko ba kya so wata rana za a yi maki abin da bai maki daɗi ba to idan tsakanin harshe da haƙori ana sabawa ko ana samun sabani ka ɗauki harshen ita ce matar haƙorin kuma mai gida don yana ga kamar haƙori ya ɗanta harshe fawa ko a gani na shi kuma harshe ya fi tonin tsiwa a gani na don haka in kan lura da harshe babu ranar da za a waye gari bai tokari haƙori ba kuma adadin tokarin ma Allah kaɗai ya san su adadin ko harshen ki bai tokarin haƙorinki eh kai harshen ka bai tokarin haƙorinka ka san adadin a yi to shi ne shi kuma haƙori ran da ya ɗan musata sai ya ciji harshe ko haƙorinka bai taɓa cizon harshenka ba a rayuwa ka faɗi mana ke bai taɓa cizawa ba ya taɓa ko bai taɓa ba ina gaba wanda ya ji makotaka da harshe da haƙori kamar labban sama da na ƙasa ko ba makota ne na kudda kudba so nawa harshenka ko haƙorinka ko harshenki ko haƙorinki ya kawo kuka ko ƙara a wajen labba cewa yana tana tokari na ko yana cizo na so nawa aka yi haka labba suka zauna suka yi muku sulhu ko shari'a an taɓa yi eh a ce haƙori da harshe hasufi ku dabara hasufi ku wayo har su fi ku iya zamantakewa? Yanzu fa in harshe ya tokana haƙuri ya ji haushe haƙuri ya cije shi ko ya jini. Haka za su zauna su yi sulhu a tsakaninsu ba mai jinsu, ba mai jinsu, bai hana an jima idan aka kawo aiki su taru su yi aikin gayya ba. ko ba sa yi lokacin da ka jefa wani abu ko kika jefa wani abu a bakinki wace yawo da shi ya kai mahaƙura eh idan wanda sai an daddatsa ne sai ya kawo haƙoran gaba su ne asake su za su daddatsa sannan ya ƙiba ya kai ma turmi da taɓarya a daka a yi laushi da shi idan abin mai taurin tsiya ne ya ɗan kawo miyau ya ɗan yayyafa ya taushi a ci gaba da hudda haƙori ya amfana harshe ya amfana sannan su aika da shi inda za su samu rayuwa na dindindin to amma mu kasa koyan haka kuci-kuci kaɗan kin kai ƙara wajen iyayenki ai baya kaza ai baya mun kaza ai wani kuma ci nan kana namiji amma kullum kana hanyar gidan matarku wata da kirki a ja mata kunni to tsaya ka ji ka rusa gidanka da hannunka miji da mata za su iya faɗa yanzu wallahi cikin dare su kama a rarewa ka ce ba su bane kaga tana mashi tausa ko yi mata bambu amma in ka je ka gaya ma iyaye ba zai fita a zuciyarsu ba da shi suke kallon ka haka ke ma in kika je kika faɗi in yau an faɗi sun shanye gobe an faɗi sun shanye in yi masu katutu ana samun matsala sai su ce sai an raba auren kina kuka yana kuka ku kuka ja mu kanku ba daidai ba ne a kasantuwanmu ‘ya'yan adamu abubuwa hudu na tare da mu ma'aura sai an kula da wannan na ɗaya kuskure kullu bani adama khattaru wa khairul khata'ina at-tawwabuna duk yadda ka kai da hankalinka da iliminka da taka tsantsan ɗinka wata rana sai kai ma matarka kuskure saboda kai mutum ne ba mala'ika ba ka san wannan kuma matarka za ta yi maka kuskure ka san wannan kazalika anti komin hankalinki komin iliminki komin taka tsantsan ɗinki komin hangen nesanki wata rana za ki ma mijinki kuskure ki san wannan za a yi maki za ki yi a matsayinmu na ‘ya'yan Adamu abu na farko kenan mai ma'aure ku sani ma'aurata wanda ma za su yi su sani na biyu kowaye kai kowace ce kai Allah ya tufatar da mu da sifar mantuwa muna ta bayanin haƙoƙin miji da mata wanda za a tsare ma juna ba abin mamaki ba ne ba ganganci ba ba son zuciya ba ba keta ba ba zalunci ba miji ya manta da wani haƙƙin bai tsare ba ko matar ta manta da wani haƙƙi ba ta tsare ba Allah kaɗai ne mai mantuwa makwa mata na abuka nasiya amma mu ‘yan adam muna mantuwa kuma da kuskure da mantuwa Allah ya ɗauke mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana idan mahalicinmu ya dauke mana yana yafe mana mu ba za mu yafe ma masoyanmu ba ba za mu yafe ma ɗan uwanmu ba ba za mu yafe ma abokan zamanmu ba sannan mu ce rayuwarmu za ta tafi da kyau kawai muna neman kuskuren abokin zamanmu ne ko abokiyar zamanmu ba inda za a na biyu kenan Na uku, dukanmu gaba ɗaya ba mu da kamala, alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk ƙwazonka ajizi ne kai. Duk himmanki ajiza ce ke. Saboda haka yau da gobe sai Allah, in ji kalmar Bahaushe. Kana iya gajiyawa madiyan wa ma'anawiyan. kina iya gajiyawa madiyan wa ma'anawiya akwai abubuwa da kake yi ga iyali wanda suka shafi rayuwa rayuwa tana iya canzawa ka kasa yin wannan abu akwai abubuwa da kike yi kema wanda suka shafi rayuwa rayuwa tana iya canzawa ya kasa yin ki kasa yin wannan abu akwai abubuwa ta mu'amala ma'anawiyya wanda kuke yin majunanku ana iya samun naƙasu daga gare ka ana iya samun naƙasu daga wajen ka ma'awa ku san wannan Allah kawai ke da kamala don haka in ka ga wani gajiyawa daga matarka ko kika ga gajiyawa daga mijinki ki sani ɗan adam ne dole haka ya auku sai na hudu na ƙarke dukanmu nan da kuke ganin mu gaba ɗaya ba wanda ya fi ƙarfin shaitan sai wanda Allah ya kare shi kuma ba wanda bai da shaidanin shi mai zuga shi akan aikata sharri da tawaye ga da'a ga mahalicci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake ya tsayi nashi ya musulunta amma mu da kai mu da ku duk muna fama da namu ne dan haka kuna zaune lafiya shedan yana iya zuwa ya kissa gare ka magidanci ko ya sa maki bakan wasi gare ki uwar gida game da mijinki ko game da matai ya kitsa maki abin da ba shi ne ba Allah kuma ya ba shi wani mugun bawa Allah riyi wasu wisu fi sudurin nasi kun waye gari lafiya da mataka ka waye gari lafiya kin waye gari lafiya da mijinki sai ya sa miki wasu wasi an fita ana koyoyowa wajen mai a dawo lafiya kina fifita hannu ya dawo sai ya ganki kin wani muɗi-muɗi da fuska kin wani cuma fuskar kamar tunkuza ya ƙi mai a wajen ƙarfan mai tatsai shi kin zauna a tsuguna ka ci doya irin kujerar nan da ake zama a tuka tuwo ita ce tsuguna ka ci doya don wani ne wani kila bai san tsuguna ka ci doya ba kujera mai kafa hudu ba ta da wani matali ita ce tsuguna ka ci doya kin ɗauki kafa ɗaya kin ɗora a cinyan ɗaya kina kadawa wato matsa ka gatsiya matso ka gatsiya shi ya bari ana boyo ya dawo ya ga kina wani daddaga kai kina wani zazzare idan dina ko kuma shi ya dawo fuska a bututtuke kila shaidani shi ya zuga shi ya gaya masa karatun da ba haka ba ko kuma mu maza ne ku rinka tunani ko mun fita muna koyoyo in kuka ga mun dawo fuskanmu a muɗe ku yi mana uzuri wallahi wani zai je wajen neman abinci bai cutar ba bai cuta ba ya gamu da azzalimi ya cutar da shi iya cutarwa ya ci mutuncin shi iya cin mutunci ya tada masa hankali iya tada hankali kuma ya je neman halafin shi to a lokacin da kuka ga irin wannan sawa'an da dalili ko shaidan ya nemi ya kitsa mana domin inna shaitana yajri min ibni adama majrad dam shaidan yana yawo a jikin dan dan adam yana bin hanyoyin jini duk fa wanda Allah ya bashi dan ya canza dabi'arka da halayya ta kyawawa ya cusa maka munana kuma hatta bayin Allah sai dai bai nasara a kansu innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun so idan muka ga irin waɗannan abubuwa hudu ko ɗayan su ya auku kai a matsayinka na mai gida da ka san wannan me kamata kai ke a matsayinki ta matar gida ko uwan gida da kika san wannan me kamata ki sai ki recording تستحضرين haka miji na yake ba haka matata take ba akwai dalili akwai dalili ka tuna hasanat na matarka nan take in miji ne yake tuna hasanat ɗin shi kina tuna hasanat ɗin shi sai ki tuna ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayan alkur'ani yana tana cewa wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم in kaga kuskure ko mantuwa ko gajiyawa ko wani abin da baka zata ba abokin zaman ka yi maka to ka yi afuwa ka kau da kai ka yafe kai ma kana da zunubi mai yawa tsakaninka da mahaliccinka ba ka sai shi yi maka afuwa ya yafe maka kasantuwansa mai yawan gafara mai yawan jin kai duk gidan da ake la'akari da waɗannan abubuwa ake tsabbaka shi to ba hannun da za ka ji ana kazanka kazanka kuma alhamdulillahi da yardar mai sama za ka ga duk wani sakamakon da ya taso a gidan nan kowa na yaban su ‘ya'ya nake mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya mu'minin mu'minatan إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر baya da za a yi mumini da mumina suna zaune mumini ya dubi mumina ya ce ba na game da jikinta kamar kashi ko ita ta faɗi haka ƙarya ne sai in ba masu imanin ne suke zaune ba annabi ya ce in ka wata ɗabi'a tata to akwai ɗabi'unta kuma da suke burge ka kake jin daɗinsu to dai na san dukkanin ba wanda bai makamanta ba da Allah wanda ya ci hamsin cikin ɗari aka yi jarabawa ya ci hamsin cikin ɗari me matsayinsa eh fas kai yanzu kai ne mai gyara fas za ka rubuta eh fas za ka rubuta malam c ne c ne yana kai sittin b ne yana kai saba'in a ne an excellent mumtaz eh ina fatan an gane to yanzu a ɗabi'anmu na rayuwa mun yadda wanda ya kyautata hamsin ya faɗi hamsin har ma yabo za mu yi mashi amma a zamantakewan mu in dai matar ka aure ta bisa hanyar Allah ko kin aure shi bisa hanyar Allah ba na tsammanin hasanat ɗinki ko hasanat na mijinki in aka kirga sayyi'at za su yi kankanka ba na tsammanin haka to dan me ba za mu yi junan mu afuwa ba ina fatan in an gane abin da na fahimta za mu yi ƙoƙarin ɗabbaga shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ya zama na ƙudwa ina fatan a irin wannan darasi wanda muka shagiɗe shi a takaice za a waiwayi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ga rayuwarsa da iyalinsa da fatka na lakum fi rasulillah uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ina godiya matuƙa ga dukkan wanda suka shirya wannan haɗuwa da dukkan wanda ya ba da gudunmuwa domin ta da masu gudanar da wannan masallaci da waɗanda duk suka halarta ina roƙon Allah jalla jalaluhu ya sa sanadiyyar waɗannan ayyuka ya zan gidan aljanna gare mu gaba ɗaya na gode Allah ta'ala ya maimaita mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ الدكتور إمام محمد علي Allah ya maka sakayya da alkhairi abubuwan da
ina sani ina sani ni ne shugaban zama na fi ku sani ko malam sha'ibu ya zo a matsayin shi ne cin imam dole mu bashi ne ci alhamdulillah Allah ya saka mu malam da alkhairi
kuma mu kuma da muka saurari wannan nasiha Allah ya ba mu ikon aiki da shi kafin mu kai ga tambayoyi akwai mai ta'aliki wanda a rubuce dr sha'ayi rabi'u ne zai yi amma ba shi tare da mu a yanzu a wannan hali akwai chief imam wanda a doka ta musulunci shine mai wannan masallaci malam abubakar juma'a da mafi yawan kan musulunci shi wanda kome tariki ya zo dole mu ba shi don gidansa da izininsa ake gudanar da kowane aiki a wannan digiri ko sama ko ƙasa ba wanda zai wani abu ba tare da izininsa ko da shi a cikin ajanda ko ba shi in dai aka ce an zo wannan masallaci to na tabbata dole a ce an ambace shi mu mataimakansa ne kawai ba mu da wani abin yi sai da izininsa haka muke tafiya shi sa muke zaune lafiya da shi ƙaninmu ne wasu ba za su ce ɗanmu ne irin su shugaban mazafan amma muna yabawa da ɗabi'unsa da halayyarsa muna girmama shi yana girmama Allah ya masa tafiya da don haka wajibinmu ne in dai da shi a wannan wuri mu ce mishi an gafa malam zo ka samu albarka balle ne talikin nan bayi kuma muna da hankali muna da ababe da ke lura da wani abin ma ba sai an ce maka an ba da cika zanga ya tafi ina zaton sama da sati biyu ko uku har gida ba da nama na dawo da ta aka ƙara biyo sawu wanda suka kawo takardar suka ƙara gani na na da fito masallaci suka ƙara jaddada ni to sun ba Allah saka musu alkhairi mun gode a cikin imam na locus a doktor a sheikh doktor muhammad ali Allah ya maka sakayya da alkhairi Allah ya sa wannan kalmomi da ka sanar da mu ya sa shi a cikin mizanin ka mu kuma ya sa shi a cikin mizanin yanzu zan bi ka wato wannan na'ura ko wannan abin magana da cin imam mala abokan juma da dangin mai taliki ko da na minti goma da akwai tambayoyin da sun kai guda goma sha biyu ko sha biyu a wance don mala ya nisa cin imam fata fata da shi koma
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد baya ga godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya azurta waɗannan manya-manyan malamai namu kuma jagorori waɗanda yake sun gabace mu a cikin aikace-aikace na alkhairi kuma so suke sanya mu a kai to waɗannan malamai tun daga shi malaminmu kuma babban limaminmu a daktar a shek muhammad aliyu babban limamin masallacin shek abubakar mahmud gumi da ke lagos da kuma shi babban malaminmu kuma alkali mai ritaya malam isa duku to muna ƙara musu godiya da cincina Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki da suka gabata ya shigar da shi cikin mizanin kyawun ayyukansu ya amfani mu da su da wannan aiki duniya da lahira kuma irin yadda suke kokari da faɗi tashi ganin shirya ta shiga cikin al'umma ta mamaye al'umma zama mai daɗi musamman a gidajen aure
da angoyi da garuruwanmu ya mamaye al'umma to muna fatan su ma Allah ya zaunar da su lafiya duniya da lahira Allah ya zaunar da su lafiya a gidajensu ya zaunar da su lafiya a angoyinsu ya kuma zaunar da su lafiya cikin ƴaƴansu da sauran abokan hulɗoɗinsu muna waɗannan malamai su biya muna cewa jazakumullahu anna wa alaikum salam khairan abu na biyu addu'a da malam ya rufe bayanansa da ita malam Muhammad Aliyu kalman karshe da ya faɗi daga nan sai ya godiya ga Allah ya rike zamansa ya ce Allah ya maimaita mana to kuma ni a fahimta ta in kada wannan addu'a da shimfiɗan da malam ya yi a matakin farko ya ce haƙoƙan ma'aurata ya kasa kashi ko kashi biyu kamar da malam ya faɗi akwai haƙoƙan da aka yi tarayya yana kan mazan kuma yana kan matan irin yadda ake so mazan su yi haka ake so matan su yi ya ce kashi na biyu kuma akwai haƙoƙan maza a kan mata kashi na uku akwai haƙoƙan mata a kan maza sai malam ya ce amma faɗin abin ya sa ba zai yi wa tattara su a yi bayanin su ba sai dai ya ɗauki gaban farko haƙoƙa da aka yi tarayya kamar yadda yake wuyan maza haka yake wuyan mata to a kan shi ne malin ya tattauna kuma ya gabatar mana da wannan matsala mai albarka to idan ka haɗa wannan shimfiɗan da malami da addu'an ƙarshe da malami ya ce allah ya maimaita mana to ni da wannan nake ganin za mu roƙi shi malamin da allah a samu lokaci a zo kuma a baje mana haƙoƙan maza a kan matan da haƙoƙan mata a kan maza tun da dama Allah ya ce Allah ya maimaita mana to alhamdulillah muna fatan Allah ya karɓi wannan addu'an ya maimaita mana a za mu zauna da kwamitin da suke shirya wannan da insha Allah ta'ala ko da a cikin wa'azozan goron sallah na bayan ramadana da izinin Allah sai kasance wannan yana cikin wa'azozan da kila za a fara yi domin a biya wannan addu'a da malam yayi muna fatan kuma Allah ya karɓa mana ita sannan abu na biyu irin wannan wa'azi da aka gabatar kamar yadda muka sani a halin da muke cikin yanzu a wannan gari ƙungiyar jama'a da zalatin gida ya kamata sunna a ƙarƙashin jagorancin shek abdullahi balaga ta shirya wa'azi ta ƙasa wacce za a gabatar a wannan birni namu ne albarkar birnin zaria insha Allah ta'ala sati biyu nan masu zuwa malamai daga ko'ina a ƙasar nan za su shigo wannan gari tun ranar alhamis insha Allah ta'ala ranar juma'a malamai za su je masallatai daban-daban daban-daban a cikin garin zaria za a samu masallatai na juma'a guda goma waɗanda yake bakin malamai daga wata su ne za su yi kuri kuɗuba ko abin da ake yi kafin kuɗuba sannan su ne za su yi kuɗuban juma'a kuma su ba da sabo to kashe gari ranar asaba in allah ya so ya yarda kuma za su yi ma ɗan uwanmu mata wa'azi da haka kaga asabar nan ta biyu wanda ta sati mai zuwa insha allahu ta'ala asabar ta gabanta to ko sako ya ishe ki ko bai ishe ki ba kawai karfe tara da safe kawai miki a wannan masallacin akwai gagarumin wa'azi da za a gabatar amma ni ma an kwantar da yin wane ne zai wajen wala ba sani ba sai wanda su shugabanni suka zaba ba mu sani ba shan abdullahi balalo da kanshi ne zai zo gabatar da wannan azum ko ko sakataren shi ne shan kabiru muhammad kabiru gombe shi ne zai gabatar koko da tajala janu bane koko su malam kabir su saka fancanni to ba mu dai san wani malami za a dubo ba amma dai ki dauka ranar asabar idan Allah ya kai mu ki zo da kanki kun mun dora mu kowace daga cikin ku ta gayyato mutum biyu a kalla ta gayyato mutum biyu a kalla kenan ki gayyato mutum biyu kin ga muna sa ran kenan insha Allah kuma adadin nan na kuma za a ninka shi biyu zuwa uku zuwa biyar zuwa abin da Allah ya to ina fatan a kada ku manta ina fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu gaba abu na uku wato kuma malam ya yi mana karatu karatu mai kyau kuma mai albarka amma don wani hankali ba ba cikin abin da nake fahimta cikin abin da nake fahimta wanda ya kamata a ƙara fito da shi wato kungar zamantakewar aure a ƙa'ida aure abu ne na murna da farin ciki abu ne mai daraja saboda za ka ga irin yadda idan an tashi aure duk wani mai kima sai an gayyato shi za a gayyato iyaye iyayen mata da iyayen miji za a gayyato dangin mata da dangin miji za a gayyato aminai da abokai da masoya da makusanta za a gayyato malamai na addini malamai na Allah daga ƙarshe sai a zo a yi amfani da kalmomin Allah kuma sai a ɗaura wannan auren a zo ɗaura aure waɗansu sai kubatul haja inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu in an gama sai a ce to ina malam ya kira waɗansu sunaye da ya sa mana malam ya kira ya kira wani malam ya kira mana waɗansu sunaye da ya sa mana to sai a kira salaha a kira malam sali a ce to an ɗaura aure a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake daura wani jama'a bayan an gayyato waɗancan manyan mutane sai kuma a zo a ɗauki kalmomin Allah waɗansu ma har ayoyin alƙur'ani ne girma suke karantawa waɗansu su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a ɗaura aure a ɗaure shi da cewa a bisa shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in an gama wannan kuma ka ga inda ake murna ka ga inda ake cika shewa ana annashuwa duka dangogi guda kowanne suna cike da farin ciki da walwala da annashuwa har shari'a ta halatta waɗansu ababe wanda yake in ba in bukukuna irin wannan ba shari'a ba ta halatta ba a ce har a ɗan kiɗa dubba haka irin waɗannan irin kiɗan ƙwarya da mata za su yi a cikin gidajensu su yi shari'a ta halatta a shiga ɗaki kuma a je a cika shi to amma abin da zai ba ka tsoro jama'a kun ga duk wannan abin da aka yi to wani daga wannan ranar ne kuma Allah madaukakin sarki ya buɗe shi kofar mutan jahannama daga auren nan sanadiyar shiga jahannama shi wata mata auren ta shi ne sanadiyar shigan ta wutan jahannama da Allah jama'a an shiri ba a ce duk wannan abubuwa da aka yi na alkhairi a shewai mabudin wutan jahannama kai aka baka ka kira malamai da yan uwa da dangi ana ta murna a shewai ana murna ne cewa wancan matan daga ranar ta zama ɗan wuta kowa ne daga ranar ya zama ɗan wuta ai ba shi ba me yake haifar da haka saboda kamar yadda malam ya faɗi a cikin karatunsa da daman mu muna aure ba musamman ne ne aure ba ba a san dokokin Allah da shari'o'in Allah kan aure ba wanda ko auren nan ka duba ayoyi masu yawa cikin suratul baqa ke magana auren nan da zamantakewar sa suratul nisa'i ke magana auren nan da zamantakewar sa surori mabambanta suratul nur suratul ahzab suratul talaq surori mabambanta a cikin alqur'ani sun yi batun aure da yadda ake yin sa da yadda ake zamantakewa da yadda aure zai gado mana da rahman Allah da gafaran sa amma da damun mu sun yi kawai sai aka dauka da yin jarinya kamar da malin ya buga ya ce suna cin ta isa ta fara tsayawa da kowane namiji sai ta tsara kawai shi ke sai a ce to amma ba aure ita amma da ce kamar wata annoba in namiji ne shi kuma yana cin yanzu dai cin da dai na ɗan yi ƙarfi dai ina cin nima dai kamar komi ya yi daidai ai kawai bari je in nemi aure to wallahi al'amarin ya wuce nan jama'a musulmi da dama ana aure ba a san menene aure ba menene dokokin aure menene kurcin kurcin aure menene in an yi a gidan aure zai kusa ta Allah menene in an yi a gidan aure zai gadar ma ma'aurata da rahama da gafaran Allah na jirgin jin a raye a duniya ana dariya ana walwala gobe kiyama kuma a zauna cikin annashuwa da walwala da farin ciki to da haka akwai kalubale gare mu shi yasa ni ba na fahimtar a ita wani garajen yankuwa ne yanzu ya ta samu aiki ya ta samu kuɗi ɗan dubu ɗari biyu da hamsin ɗin shi to da Allah a ce a yi magana a ce a yi magana ne me ka sani cikin haƙoƙan aure ku iyaye kuna yin a banza ne Allah ya ɗora muku cewa ku je ku yi ku auren da ƴaƴan naku me kuka karantar da shi sun haƙoƙan aure me kuka karantar da ƴaƴan ku mata sun haƙoƙan aure ce dai ku ɗan uwa mata wanda ku kuka fi zama da ƴaƴan ku mata amma da damar ku ba ku zaunar da ƴaƴan ku gaya musu yadda ake zama da kewa aure dan kuma ku sani kuma iyayen ku su gaya muku to wannan zai sanya ka ga aure ya zama mabuɗin wutar jahannama Allah kada ka sanya a cikin mu akwai wannan wannan sai ya bayu ga batun iyaye suna ba da gudunmuwa mai yawan gaske wurin gurɓacewar zamantakewar gida kamar wannan bayanin da na fara yi kun ga tarbiyya da kuke gani ba a bace karama ba da a ce a bace mai sauki da Allah bai zaɓi annabawan Allah ya dora musu ita ba amma saboda ta fi komi wahala ya sanya Allah ya zaɓi annabawa ya ba su aikin tarbiyya to kenan in kina son ki tarbiyyar da yanki akan zamantakewar gidan aure to tun fasira shekara ta biyar shida bakwai za ki fara mata tarbiyyar da za ta zo da za ki koya mata yadda ake magana magana wannan kawai aka magana iya tsara magana akwai mutumin da za ka kaunace shi kawai saboda ya iya aza magana inda ya dace duk wanda ya iya azancin magana za ka ga mutane suna kamar shi ke yake ba ta iya magana ba magana ta kamar kwamfan ko kamar kwamfan da ya lalace ba ce ba su irin wannan tarbiyyar ba ba ta koyar da ita tsafta ba tsaftar nan musamman hadisai suka zo suka bayanin tsaftar nan tsaftar dashin hamma tsaftar dashin mara wanke baki as abin nan wanke duk inda yake da abin nan ɓoye ya ɓoye a cikin jikin mutum wuya ne gurgu cikin kunni ne cibi ne wurin nan abin nan ne matse matse ne duk ba ki zauna kin karanta da yake wannan ba ki karanta da ita tsafta ba ki karanta da ita yadda ake manajin inda ake tsara ɗaki inda ake tsara bayi inda ake tsara kicin duk ba ki karanta da ita ba kuci karantar da ita da ake shirya girki wanda zai rikita tunanin bai gida ba kuci karantar da ita irin hila hila wannan tada ne na mata duk macin da bata iya hila ba ita wannan ko masa maza aka kira ta ma an ba ta matsayi wallahi me hila ala ga wata rana hila ina ce ita ce miji ya zo cikin shammar da malamin ke ta bayani ke kuma Allah ya hore miki dabara da wayo da yadda za ki sai kin sai dariya ba ita ce gida ba wata tana nan barkaurar yadda za ta ga miji ya sha mu ita ba sai ta sha mu sha sha sha ba ta sai da rasa ba ai in kika ga miji ya sha mu to ke kuma a lokacin ne za ki nuna ke ya mace ce Allah ya azurta ke da waɗansu makaman yanki da waɗansu sinadarai da in dai kika fito da su kika ɗauke su magana ta ƙare amma kin bai da kanki kamar wani katon ƙauye ba ki da wani abin mangoron da yake cikin da namiji zai iya sakkowa ko da yana cikin damuwa a kanki to ba da zai zarta da yake to a fahimta ta duk iyayen da su karantar da 'ya'yansu na mutakewar aure ba sun ci amanan 'ya'yan ko da ba muku Allah ya isa ba to Allah ya isa Allah ya kama ina son ku gane sannan cikin ababen da iyaye suke yi wanda a fahimta ta yana gurɓata gidan aure akwai wata hutuba sananniya wacce duk wanda zai aure sai an ba shi guzarinta ba kalmar ce aiki ba a kanta amma mai da ita wani rukuni daga cikin rukunin wasiyyar tafiya gidan aure ni a fahimta ta wannan yana kashe gidan aure ne wata kalma ce gidan aure gidan hakuri wallah ban yadda ba ba gidan aure da gidan hakuri ba rayuwar duniya ne gaba ɗaya kan hakuri Allah ya yi shi tun daga da'a ga Allah da hakuri akan sako da kofi amma gidan aure gidan kauna da soyayya da ɗeba kewa ne malam ya kawo mana ayyukan alƙur'ani na litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa ja'a sawal wa sabra ba magana hakuri ake yi ba gidan aure gidan kauna da soyayya da cikashewa ne da wasa da dariya shi ko hakuri yana shiga ko'ina yana shiga ko'ina wannan hakuri ba zai shiga ba to yayin da aka zo aka yi miki wasiya iyayenki da masoyanki kowa sai ce ku gidan aure gidan hakuri ne kai ma duk wanda zai baka magana gidan aure gidan hakuri ne to kamar ana baka sako ne ki shirya mijinki zai ta cutar da ke zai ta azabtar da ke amma ba ki da za ki sai da hakuri kai ma ka shirya matanka azzalima ce za ta cutar da kai ba ka da za ki sai da hakuri to tambayar da zan muku inda za ku gane abin da nake nufi duk cutar wanda ya faru a gidan aure babu hisabi a kashe gobe kiyama shi ba magana gidan aure bane malam ya faɗa wasu ka'idoji nan guda uku na ƙarshen bayaninsa to kuma sani ko da da waɗannan ka'idojin akwai shaidan yana iya ribatan akwai mantuwa akwai ajiranci da na ƙarshen da malam ya faɗi guda huɗu ne da kuskure to duka waɗannan abubuwan ko da ya faru ba wani sake ba su gobe kiyama kuna fahimta abin da nake ne sai shi ɗan gari ba ce ka sai kai ma abokin zaman ko wani Allah ba zai misali a kan shi gobe kiyama sai kai kuskure sai kai wani abu Allah ba zai misali a kan shi gobe kiyama zai yi sai dai in kuskuren na gaskiya ne Allah ba ka masani to amma kurkudin da matsalar shi aka yi kuskure yau gobe ma aka maimaita jibi ma aka maimaita gasa ma aka maimaita citta ma aka maimaita kullum sai an yi kuskuren nan an ya kuna jin wannan ayar da malai kawo ƙarshen wa ya ya tsoro zai samu kudin zama in kuskure aka yi ta yau ba ƙara yi ba sai bayan wata ɗaya sai bayan wata biyu a shekara an yi kuskure sau goma sha biyu sau goma sha uku wani ya kuwa zai tsoro zai shigo ya yi amma yanzu an gyara matsala ka ce to shi kenan Allah ya ce wani ya kuwa ya tsoro ana tashi da safa aka ƙara an taya maka wani kuskure wali abuwa da tsoro jibi ka ƙara an taya wani kuskure wali abuwa da tsoro gata ka ƙara yin wani kuskure wali abuwa da tsoro an yi aka yi sati ya ana wali abuwa da tsoro nan babu kuma inda za a zo a ce wa menene wannan kabin ba ake kuma usuli ina kuma fahimci abin da nake nufi bi ma'ana iyaye mun taimaka wurin mun buɗe ƙofa a yi ta juna kurakurai a gidan aure ba kuma ranar gama waɗannan kurakuran kuma ga yi nan mun gada mu ma za mu gada in ba gyara aka yi ba ƴaƴanmu ma za su gada ma ƴaƴan cewa gidan aure kawai a ta tutar da kai a ƙarshe ku lura da ku lura da zamantakewa kafa da ƙonan sahabbai radiyallahu ta'ala anhu waɗannan karkacin wannan karkacin mutum za ka zauna da shi shekara ɗaya ne ba ku kuɗi ba shekara ɗaya ne ba ku kuɗi ba shekara ɗaya ne ba ku kuɗi ba ku kyale su a kai waɗannan su imanin su san su Allah da Allah ya wuce ku ɗauko rayuwar makiyan turawa bature ba da shi ne muke cewa makiyan mu ba arna to arne ne bature zai zauna da mata sun yi aure yana da shekara talatin tana shekara ashirin da biyu ko an yi auren cikin ƙauna da soyayya in ya shigo gida ya rungume ta ta rungume shi in zai fita ya sumbance ta ta sumbance shi in suna zaune kalmomin soyayya ke fitowa daga bakinsu da wannan yanayin za su samu shekara arba'in suna zaune soyayyar da yake gaya mata tana amarya ita yake gaya mata yau tana shekara arba'in bayan aurenta kalmomin soyayyar da take gaya mishi lokacin da yake ango ita take gaya shi take gaya mishi yanzu ya kai shekara kusan sittin ya ake cikin iya tsara wannan soyayyar amma mu al'ummar musulmi ba za mu iya tsarewa ba ya kamata ku zo mu yi nazarin kanmu ba zamantakewan auren mahauma hauma da bankauren da ke ciki yawa akwai hauma hauma da bankaura da yawa ciki sai dai mu zo mu nemi taimakon Allah mu haɗa da addu'a mu koyi yadda ake aure da yadda ake zaman aure yadda ake magance matsaloli a gidan aure iyayen mu koya mu iya mu koyar da 'ya'yanmu mu kuma riƙa wuta tun daga shekara bakwai in yarinya mace tun daga shekara goma sha biyu yaro da miji mu ta ƙoƙari yadda za mu kula shi akan turban da zai zama aure zaman lafiya ka samu shekara goma kana ma ƴanka tarbiyyar da za ta zama gida aure zaman lafiya ka samu shekara goma kana ma ɗanka tarbiyyar aure yadda zai zauna da mace shi gidan aure zaman lafiya kai ma da shi a gidan abin da kake aiwatarwa kenan daga nan sai ka hada da addu'a to na rufe da Allah gidan auren zai zama abin ban sha'awa zai zama irin wancan gidan makiya da ya zama balatu mu'min mun ɗauki akwai da mu yi kan mu ko mun zo da nan kowanne daga cikin wannan illa magarin Allah yana zama hakuri na gidan aure matan ba iya zama auren ba ba iya magana ba iya girki ba ga karanta ga rashin sanin hakkin ɗaya ga matsaloli da yawa namijin ma ga yana wani bakin muke da shi Allah ya kyauta إن مكفر ألا باب لا لا من الكفر ألا لا وتمنع السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله خير
Allah ya saka da alkhairi cikin imamu a doktor abubakar jumare da wannan tariki da kai Allah ya sa shi a nizari kuma Allah shi ba mu ikon aiki da shi dan uwa kafin mu je ga tambayoyi wanda muna da tambayoyi muhimman gaske wanda suka shafi zamantakewar da malam ya ba mu duk abin da ya kamata a yi na nasiha ko na tariki malaman da su riga sun gabatar kan abin da za mu ƙara wuce ba kaɗan ba wato cikin haƙoƙin da malam ya ambace su ma'aurata su tsare wato sirrinsu kada ka zamo sarkin raki da matanka ce muka ka kai ta wujiya ke ma karki zamo sarkin raki ɗan abu ba abu da ke jinki gaya ma cikin dare kuma ku kwanta kama
da zaran babanki ya gan shi sai ci gani cutar da yana na zuciyar shi
ko da zarar baban shi ya ganki za ki shiga ɗaki ki gaishe shi ce sarki kuka yanzu ka sace ya mata kaza ya mata a koki to mu tsara wannan saboda shi zama aure a musulunci ana so ya a yi shi tun daga duniya har layi Allah ya saka wa malaman mu na fito da alkhairi sun ma hana idan kin mutu a ce Allah ya musanya mata miji ne da mijinta. Mene da ne ana fatan mijin ke na duniya shi ne har gobe ke. Shi ko tun da Allah ya kaddara tun a duniya Allah ya gwada maki ba guda ɗaya aka ce ya zauna da ita ba a can aljanna ma za a kara mashi wasu haka Allah ya hukunta ba ki kuma da abin zaɓi sai ki bi. duk da matan zamani suna ganin wai an zalunci mata to sadaki da Allah alama ce a duniya cewa shi namiji matar shi ba ɗaya bace shi yasa aka halatta mushi wani da sauran wasu kuyangi ma da a ce ana yakin musulunci alama ce ta in ma kin je aljanna Allah zai ɗaukaka ki zai darasta ki fiye da matan aljanna da aka ajiye mashi wata ruwaya ba ta ce hatta ni'ima za ki fi su har ma ki musu gori mu an jarraba mu sai da kuka jin duniya don haka yan uwa mu tsara wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauke ta ibada da take da falala take da daraja a rayuwar mu kuma a gobe kiyama Allah ya saka malaman mu da alkhairi a gurguje muna da tambayoyi masu muhimmancin gaske wanda ina so malam tun da gashi ya yi abin da yake iya wani mun karanta wani abu ya rage mu ba ci imam dama ko a hudubobin juma'a ko wasu manasi ya mai tambaya ta farko ko da wasu tambayoyi ne wasu shawarwari ne duk za ku ci ya ce assalamu alaikum ko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan Allah ina so a yi mini addu'a lafiya na baro gidana ina fama da ci ina fatan Allah ya maida ni gida cikin koshin lafiya ya yaye mini damuwa ta da dukkan musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi ne sai na biyu wannan tana da muna son mutum da kyau amma dai za mu kokari mu karanta tun da mun masu hukun malaman islamiyya ne ce allah ya kara makacce allah ya kara malar lafiya mata ne da mijinta amma mijin nata baya samun damar sauke mata haƙƙinta na aure sai ya ce ya gaji mu uku ne a gare shi a gurin shi duka haka yake mana to malam akwai abokin shi shi yakan aiko idan muna bukatan wani abu daga karke muka saba da shi har ya kai yana kusanta yana kusanta bayan wani lokaci muka rabu da mijin malam abokin mijin nan ya zo yanzu ya zo zai auri zai aure ni malam ne ne hukuncin auren Allah ya sa a tashi lafiya
أعوذ بالله So, so shi kenan. Okay.
أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لافيا نم من أرقان الله بإذن سجدتا ومسلم النكين سأل الله يبات لافيا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تهون إن شاء الله gaskiya an yi kuskure an sake tafka kuskure bai ruwa aboki ya rinka ba da gudunmuwa kai tsaye ga matan aboki shi cikin jawabin mun ce jubilatin nufus ala kurbi man ahsana ilaiha wanda duke son ya taimako fi sabilillahi sai ya ba mijin shi ya ba su wannan shi ne ya fi daidai da shari'a matan manzon Allah sun fi kowa tsarkin zuciya amma ta'ala ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dalika azharu liqulubikum wa qulubihinna ko so ina kuma mu sahabbai aka yi ma wannan tarbiyya wanda yake yana so har zuwa gare mu kaga kuskure na farko kenan kuskure na biyu na yi tsammanin ma za ki ce ya hukuncin ku ne ke yanzu kina tambaya akan ya auren ku ne bayan an tabka an kuma tsula shekantaka kada mu manta zina bakan aliya ce muguwar hanya ce wala ta karabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko innahu kana fahishatan wa maqta wasana sabila akwai bambanci ma wanda ba ta da miji ta yi zane da wanda take da miji dan ita ga haƙƙin Allah ga haƙƙin miji kuma akwai yiwuwar ta shigar da ɗan da ba ɗan gidan ba a gidan ya mu'amala da waɗanda ba mu'amalarsa ba ya ci gadon da ba nashi ba baiwa Allah ga kin ma ba da tsarki akan wannan ne la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min duk mazinaciyar da ta faɗi zani tana zina annabi ya ce sanda take yi ba ma ta da imani ne kwata-kwata imani kamar kallabi ne ana cire ma mai zina sanda yake zina take zina ko fula ce ana cire ma mazinaci sanda yake zina an zin akwai haƙƙin Allah a kanki akwai haƙƙin mijinki a kanki ya za ki yi gobe kiyama ya za ki yi kuma ya kisar da auren wani ya zago zai aura ke kin ga ya dace eh an tambayi annabi anil birri wal ithmi ko cewa ismu ma haka fi nafs wa tamaddadati sadr wa karihta an yattali alaihi nas saboda Allah gaskiya ki tsananin tuba daga wancan danye-danyen laifi da kika yi ki yi imani irin yadda Allah yake so ki yi ki goya da kyawawan ayyuka irin yadda Allah yake so ki yi ai an ambaci ma cikin abin nan fa'an ta ambaci allazi wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا فاكتشي الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا حكيما an ambaci shirka an ambaci kisan kai an ambaci zina aka ce wanda ya yi su koye ɗayansu zai gamu da gagarumin zunubi da mummunan sakamako gobe kiyama ko abin ka masa azaba ya tabbata cikin wadatanci da tozarci sai aka ce sharaɗi sai wanda ya tuba ta wata nasuha ake nufi ba wanda kai ba ma ka tunanin ka aikata ba kana tunanin bazan sabon bazo kuma ka kyautata imani bayan tuban kai aiki nagari saboda haka yanzu abin da ya wajaba a kanki tuba taubatan nasuha imani na gaskiya na gaskiya wanda zaki ta kuka kina nadama in kin tuna tsarmatsarman da tsarmatsarman da kike ki tashi cikin dare kina tsayuwan dare kina zub da hawaye ba ki san makomanki a gaban ubangiji ba ki ta aiki na gari ki ninka ayyukanki na gari sallan ki ninka na tasawwu'i azumin na nawafil azumin tasawwu'i ki ninka yadda da kike yi sadaka in kina da hali sada zumunta duk wani dai aiki na gari ki nunnunka ko Allah ya yafe miki sannan kuma ai duk wanda ya tsamar da garin wani don ya tattara shi ya kunu ya sha tsinanne ne wannan tambaya tambaya ce ba haguwa me yasa kika rabu da shi me yasa kuma wanda kuke lalata zai zo ya aure ki akwai lauje cikin nan ne gaskiyar magana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah shi yasa annabi bai ma mata mubaya'a sai an karanta masu ayar mubaya'a daga ciki wa la yaqina ba kuma za su zo da ɗa wala ya fi da bi buhutani yaftari gaskiya abin nan da ban mamaki da ban mamaki dan Allah mu ji tsoron Allah kuma ke yanzu in za ki makanki da kanki fatawa wanda ya raba ki da kina gidan miji kuna zina ya raba ki da miji shi za ki aure alhabisatu ne habisi na ke gantalalle da gantalalliya jahili da jahila fasiki da fasika shi ne gaskiyar magana ba a yi nadama ba ba a yi nadama ba don haka ni ina kiran ki ki wancan irin tuba kuma ki nemi wanda kika ci amanarsa gafara ko ba ku tare akwai hikima kila kuna da 'ya'ya wata mu'amala ta haɗa ku ki roƙe shi ya fi yan laifukan da kika yi mashi a lokacin kuna tare ba tare da kin faɗi laifin ba bawan Allah na tabbata a matsayina ta 'yan adam mun zauna shekara kaza mun kaza kai mun alkhairi iri kaza kai mun alkhairi iri kaza ki karanto alkhairansa na daga cikin hikima sannan ki ce to a ɗabi'a ta ɗan adam zan iya maka laifi ko ƙarami ko babba ni ajiza ce ina roƙon ka yafe mun da abin da zai maka nima na yafe maka ki amfani da wannan kila Allah ya dubi wancan nadama taki da tuba don yanzu kalmar da kika faɗi ba nadama a ciki ba ta watan nasuhan a ciki domin lalataccen da ya kuka ɓata juna ne kuma za ku je ku yi aure so ina fatan Allah ya sa mai tambayar ta fahimta ba maganar aure ake ba ke ki ji tsoron haɗuwanki da Allah ki koma ki kuka ki yi nadama kuma wanda zai ya fitar da matan wani a gidansa ko bai zina ba ai bai halasta ya aure ta ba ana neman aure akan aure ne ko inda take haramun ne ka nemi aurenta inda tsalaka majaliya ne balantana a cinta ke a gida ta hanyar lalata kuma kina da abin bai biyan muku bukata ko bai ba ku aiki kila wannan dan kudin kaza ne kawai dan abin abincin da yake turowa amma kin ɗanɗana wani kin ji ya fi naki shi ne kalmar gaskiya saboda haka kika tada gore sai da kika rabu da shi yanzu kuma na iya auren shi haba haba addini wasa ne addini wasa ne yanzu na ce maku mu ba dabbobi ba ne Allah ya kiyaye mu ya kare mana mutunci
to uwa ga wata kuma tambaya ta ce assalamu alaikum malam don allah menene hukuncin magidancin da yake hukunta iyalansa da yunwa ko kuma ya hana ta wani abinci bincin abubuwa na bukata na yau da kullum saboda ta yi mishi wani laifin kuma ko hira babu tsakaninsu hasali ma idan ka ga dariya ko far'a a fuskar shi to a waje ne kuma menene hukuncin matan da take fita ba da izinin mijinta ba kuma duk abin da ta ga dama shi take yi haka shi ma mijin komi yayi yana ganin daidai yayi ita ma malam komai ta yi tana ganin daidai ne abin da shek abokan juma da ke faɗi auren ya zama mabuɗin kuma zuwa wuta Allah ya
to ya Allah tsare mu barin irin waɗannan ɗabi'u a ƙa'idar musulunci ba a koran mace da yunwa duk wanda yake da halin da zai ci da iyali ya basu da yunwa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i isma an yudayyi'a min yaqut kurewan zunubi ka tozartar da wanda Allah ya wajabta maka ka ci da su in an maka laifi shari'a ta ba da hanyoyin gyara faɗi zuhun ne wa'azi za ka yi musu targiban wa targiban wata kana zaunar da ita ka gaya mata Allah da haƙƙin da ke kanta ka ta fashe da kuka mata na da rauni gane a irin wannan in ka yi tambibi bata abu ba sai kai kuma tsoratar da ita hadisai da ayoyi sun nuna mana matsayin matar da ta saba ma miji wuta za ta in dai ba bisa in dai in ta saba ba maganar sabawa ai ba abin arziki bane sannan in wannan bai yiwu ba sai an ce ku hijira ku kaurace masu fa'izu hunna sannan muhajiru hunna amma duk wata mu'amala za a ci gaba da ita lafiyayya sakin fuska walwala alkhairai duka ka canza magana mai kyau mai daɗi duka ka canza annabi ya fassara wahajiru hunna dama alkur'ani ya ce fil mazaji a shimfiɗa komi za ku yi kuma kwana a shimfiɗa ɗaya a mayafi ɗaya amma sai ka juya baya ka fuskanci bango in ta zungure ka ga daɗa manna jikinka da bango kwana ɗaya bakwai wata ɗaya wata biyu in ta ce mai ya faru to dama ai ba abin da ya canza a mu'amala sai ka ce saboda kin saba ma Allah iri kaza iri kaza shi yasa nayi kaza dan ki gyara annabi ya ce wala tahajjur illa fil bait hijiran a shimfiɗa ne kawai amma duniyan gidanku ma kan wanda ya san kuna saɓani a ƙa'idar musulunci ba gaba ba gaba ai haramun ne ko da a wani a waje ne ba matarka ko mijinki ba in aka kai matakin kwana uku Allah bai an san aikin ku sai kun tuba in kuka mutu a haka aljanna zai muku wahala ina amfanin baɗi ba rai kuma mace ta rinka yin mugayen abubuwa ga miji ko miji ya rinka mugayen abubuwa ga matarsa wannan duka haramun ne wa'ashiruhunna bil ma'ruf zamantakewar auratayya ana yin shi ne bisa kyautatawa irin kyautatawar shari'a musulunci ba na maguzanci ba amma yadda aka ce ita ta yi shi yayi to wannan zaman maguzanci aka koma sai ya zamfata wanda imamu na maliku yayi da'i zalima yantaqimu lizalimi thumma yantaqimu Allahu 'ala al-jami'i azzalima tana cutan azzalimi azzalimi na cutan azzalima karke a mutu Allah ya hada su duka yi masu azaba so ina fatan zamu iya ta irin waɗannan abubuwa ke kake yi abin da zai fusata mijinki kullum ki nemi yaddan Allah sannan ki nemi yaddan mijinki shi kuma annabi ya karantar da mu mun rike ku cikin sunan Allah da amana ce, to mu fi abin da zai faranta ma Allah kuma mu kiyaye amana, walatan saul fadula bai na kullum mu rinka tunanin wannan wallahu ala.
Allah ya saka da alkhairi ma. Ba sani ba ko nan zai ƙara wani abu ba ko To mana Allah ya saka da alkhairi. Wannan kaure cewa ku ci shi da kyau, mata ne zai iya
zai iya mana don gyara sai assalamu alaikum madam don allah ka sa ni da mai gidana da sauran al'umman musulmi a cikin addu'o'inka na yau da kullum akan halin da musulmai suka shiga a sassa daban-daban na duniya sai mai tambaya na biyu ko ta biyu ta ce allah ya mai da malam gida lafiya don allah menene hukuncin mata matan da mijinta yake zagin iyayenta take ramawa amma kuma yana kyautata mata sosai to malam menene hukunci
to ku saurara mana ai ba abin mamaki ba ne na ɗaya dai zagi ba shi cikin tsarin musulunci gaba ɗaya a tarbiyyar musulunci annabi ya ce sibabul muslim ya ruwa na san kowa ya haddace kuma inna min akbar kabajin an yal'ana rajul walidai laysa almu'min bi taqani wala la'ani wala fahash so haramun ne miji ya zagi matarsa ita ma haramun ne ta rama ta zage shi sai zan gaba ɗaya an kifi ba na gari wannan kenan amma yana kyautata mata wannan babin shi daban wannan babin shi daban wani abu ne da Allah ya wajabta masa ya kyautata ma iyali me ke haifar da wannan nima na ƙara tambaya bari in ansa in zaɓin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana yana da ɗabi'a bai da addini shi ne ma'anarsa ɗabi'a kyautatawar ɗabi'a ce annabi kuma ya ce ki auri mai addini da ɗabi'a to kin auri mai ɗabi'a ba addini ina fatan an fahimta so sai mun haɗa biyun mu rinka la'akari a hankali za a ta kuma tambar na dina kuma kula fa huwa ka ce in yana da addini bai da kyawawan ɗabi'u a kare shi ko in sallar shi in yana da kyawawan ɗabi'u bai da addini a kyare shi don za a samu cutuwa so kuma sai ka auna wani irin cutarwa yake maki wanda za ki kukuta ne tsakaninki da Allah ki haƙuri ki ƙoƙarin gyara shi da neman mataimakan da za a gyara shi yana daga cikin haƙƙin shi a kanki ko ko wanda in aka ci gaba ke ma ba za ki kukuta ba tsakaninki da ubangijinki to wannan haƙuri da shi shi ya fi alkhairi wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri ga wasu tambaya ta ce malam ko ya ce assalamu alaikum mace ce ta nemi mijinta da ya sake ta saboda dalilai kamar haka na ɗaya ba ta da lafiya na biyu ba ta iya sauki haƙƙin mijinta a kanta na uku ba ta da sauran bukata da namiji amma mijin duk ya nuna mata wannan dalilai za a iya magance su amma ta ce idan dai ba a raba ba ne ina zasu ta ce idan dai a raba kawai ina jibi tana nufin dai idan dai ba a raba ba kawai a dai raba kawai malam menene mafita
to mafita ta yi haƙuri domin ba haƙoƙinta aka danne ba in ma dannewa ne haƙoƙinsa ka danne amma kuma ya ce shi ya haƙura so kike ki mutu gwamnuwa ba ki san zamanki a gidan miji ladan da kike kwasa Allah kaɗai ya san adadin shi ba don haka ahir shi bai ƙosa ba wanda bai samun haƙoƙinsa ke ki ƙosa hakan ne ba ku gana na sauda da ta manyanta tana son zama da annabi ta ce ta ba aisha kwananta ba ta mutu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba ki so ki mutu a gidan miji gaskiya ba daidai ba ne tunda dai har ya yarda ya zauna da ke a haka a matsayin matarsa to ki haƙuri wannan shi yafi daidai da koyarwa da tarbiyyar musulunci wallahu a'lam an fahimta to me na tambayar ma saki in ba din san a sani ba wai yaji da malfan mai gida ki tafi kin gane me kake daukan malfan shi an gane ai so da Allah mu rinka haƙuri da juna in dai wannan dalilin ne to ba ki da wani dalili Allah ka daidaita zamantakewan mu amin Allah ya saka malam da alkhairi ga wata tambayar tace assalamu alaikum ko yace assalamu alaikum malam barka da safiya malam don Allah ina da tambaya ne bazazzagiya kenan menene hukuncin wanda baya zuwa sallan asuba da la'asar kuma malam baya son baya son dawowa gida da wuri don Allah malam mene hukuncinsa ina ma malam fatan alheri na gode
to Allah ya kiyaye yana cikin babban hadari yanzu muke cewa hadisi ya inganta annabi yana cewa sallan da ta fi nauyi ga munafukai ta ishari da subaki sannan sallan la'asar da yawa magabata sun fassara ta hatta ma hadisi ya yi ishara akan haka cewa ita ce salatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina so a ce mutum bai zuwa wannan jam'i gaskiya akwai matsala babba a kansa domin duk wanda bai tsara sallah ba duk wani aiki na tsiya yana iya yi dan alqur'ani ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ibn mas'ud yayi wani asali wanda usaimin duka Allah ya ji kansu yake cewa yayi kama da hadisi inda yake cewa inna Allah shara'a lakum sunan al-huda wa inna min sunan al-huda as-salatu fil jama'a ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم أو رواية لكفرتم Allah ya shar'anta muku sunnoni ma'ana hanyoyin shari'a daga cikin hanyoyin shari'ar da Allah ya shar'anta muku ku yi sallah cikin jama'a da za ku rinka sallah a gidajenku ba ku je masallatai ba maza ake nufi to da kun saba mu koyarwan manzanku in kuka saba mu koyarwan manzanku sallallahu alaihi wasallam to wallahi za ku bata wata ruwaya ta ce za ku kafirta don haka wannan bawa yana cikin hatsari a matsayinki na matarsa ki yi duk yadda za ki yi ki nemi taimakon Allah ki raba shi da wannan fitinar in kin kasa ki nemi taimakon duk wanda za ki iya neman taimakonsa domin wanda bai halartar jam'i ba kankanin kasan gumin fasiki ba ne shi ne mafi karancin darajarsa Allah ya kare mu
Allah ya saka mana da alkhairi ga wata tambaya ko roƙo zan ce tace ko yace assalamu alaikum malam ina roƙon a sa mu cikin addu'a muna cikin wani yanayi na rayuwa Allah ya ba malam Allah ya ba mu mafita wannan shi ne roƙonta na biyu ga wata kuma tambaya ta ce malam Allah ya ƙara lafiya da ilimi da imani da ilimi malam ina da matsanancin fushi ina da matsanancin fushi duk lokacin da na zo in yi ma matana gyaran kuskure wani abu da ta yi da take yi wanda ba na so sai haka sai ta kama fushi ta dunga gaya mun munanan maganganu ina jin tsoron malam ina jin tsoro malam ka ba mu shawara ga mu a gabanka na gode
na gode Allah zalika fadlun min Allah yuzihi man yasha shi yasa ma ni na zaɓi in magana akan haƙoƙin da aka yi tarayya wato na ji daɗin wannan tambayar kuma ta bani sha'awa na farko ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah diyan da kake da ɗabi'a mummuna idan Allah ya azurta ka da taɓawa komin muninta duk yadda kake santa za ka bata shi ya sa sahabbai ka sun fito daga jahiliya ce a jahiliya ba mugun aikin da ba a yi amma zarafin da Allah ya tufatar da su takawa sai suka canza kamar ba su ba kamar yanzu aka sake haihuwarsu al'arabu a shaddu kufran wani fafa ba kawai wanda bai tsaya addini ba ko a wani birni yake cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga shi ana yaban su wa yi usaruna ala an fusihin walau kana bihin kasasa ka dubi ɗan tazaran da canjin to a matsayinmu na masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi ya yi wasiya ya ce la tabbata hakan da da neman hako kala la tabbata saboda alkazabu jiru duk sanda kai fushi za ka rasa hankalinka za ka yi ɗabi'a da ayyuka irin na mahaukata ne kuma za ka saba ma mahaliccinka sannan fushi sufa ce ta 'yan wuta haɗi ya fushi sufa ce ta ‘yan aljanna wal kazumi na gaiza wal hashi na amin nasi wallahu yuhibbul muslimina Allah ya kira mu mu yi zuwa gidan aljanna mai fadin sammai da kasai sai ya sufanta mana suwa ne ne allazina yunfiquna fis samai wad dharai wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin kaga daga cikin sufofin ‘yan aljanna akwai waɗanda duk abin da aka yi aka fusata su sai su haɗiye ma'ana nan take maimakon a ga fuskansu kamar an gasa laida sai a ga fuskansu suna murmushi sun haɗe fushin sai kuma su mai da sharri da alkhairi to tunda kuna nan duka ina mutanmu da wannan za mu samu kyakkyawan abu kuma mu ta du'a'i Allah ya raba mu da shaitan domin shi ke so ya fusata mu mu yi kalmomin da za mu fusata mahalicinmu ko mu shiga wani yanayi ko mu yi wani aiki wanda Allah ba zai yarda da mu ba fushi bai haifar da alkhairi fushi bai haifar da alkhairi fushi bai haifar da alkhairi idan ka yi fushi to ka yi shiru umarni ne na musulunci in kana tsaye ne ka zauna ka yi alwala ma in yaƙi kai raka'a biyu in ka ji har yanzu bai gama sauka ba kwanta kana farkawa in Allah ya so za ka yi ba fushi tare da kai Allah ya tafiyar da shi dan duk mai fushi bai cin riba rayuwa ba da kana gobe kiyama so ina fatan takawan mu za ta rinjayi fushin mu mu gyarta dabi'un mu da halayen mu Allah ya ba mu ikon gyarawa wancan da take cewa suna cikin wani hali to duk damuwan ku Allah ya yaye da namu gaba daya abinda kuke fata na alkhairi Allah ya hada ku da mu baki daya
Allah ya saka malam da alkhairi wannan kamar nasiha yake mana yace assalamu alaikum da fatan Allah ya gafarta wa iyayen malam ya sa karatu da malam yayi yayi mana a mizani ayyukan kyawawan sa mu a mizanin ayyukan kyawawan malam don Allah a ƙara kira ga mahimmancin lokaci da kuma matsalar african time sai tambaya ta gaba ya ce asalamu alaikum mata ne ta ce ba ta son miji miji shi kuma ya ce hulɗi zai mata to alƙali zai iya sakin auren ba tare da hulɗin ba Allah ya mai da malam gida lafiya
mai tambaya da mai shawara na farko to Allah ya fi iyayenmu gaba daya kuma muna fatan da abin da za mu yi mu kiyaye lokaci yana daga cikin tsarin musulunci shi ya sa duk wani ibadar da Allah ya wajabta mana sai kaga an sa mana lokaci saboda muhimmancinsa Allah ya taimake mu kiyayewa sai mai tambaya mene ne
hul'i yawa mace ce ba ta son mijinta ta nemi ya rabu da ita shi kuma yana da daman ya ce ta yi masa hul'i ya yana da dama ma daman ba yana cutar da ita cutar wadda shari'a ke raba aure ne ba matukan ba yana da lalura lalurar da shari'a take cewa a raba aure ne ba haka kawai ta ji ta gaji ba ba aibi ba ne imra'atu qais ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce in mijina ban tuhumarsa a addini ban tuhumarsa a kyawawan ɗabi'u sai dai ina jin tsoron kafici cikin musulunci ya ani butulci kan in zo in kasa mashi ƙara annabi ya fahimci abin da take nufi ya ce a kan dina ilaihi haƙiƙatahu ya mace sadaki da gonar dalilarsa za ki maida mashi ta ce kwarai kuwa ce to kawo a bashi ya tura shi ya ce to an shi gonar dabinar fasakatta saboda inda quluba bani adam baina usbu'ayn min afadi ar-rahmani yuqallibuha kayfa yasha ba mu da hukunci da zakatan mu akwai yiwuwan kana son abu yau gobe ka ji ba ka san shi dabi'a ce ta dan adam to maimakon ki rinka kai ma ka gane mata haka suke kai ma ka gane ta tsula tsiya in yace haba balki baka fahimta ba wata rana in ta tsolaye magana ce kana da aiki wani tana kunna mashi jajayen danjoji ya rabu da ita za ka jefa kanki a jahannama so sai dai muna kiran mu maza don girman Allah ba fata ake a lokacin da muke zaune da iyali wannan shawara ce ba hukunci ba sai ta ji ba ta son mu kuma tsakani da Allah ba son zuciya ba don girman Allah mu rinka haƙuri mu yi masu ma ihsani in muna da dama wa mace ƙogunna domin ka zauna da mace wani ya sun shekara goma wasu sun ishirin Allah ya canza ɗabi'ar zuciyarta yanzu ba ta sha'awar zama da kai walakin sawul fadla bainakum ba wai in ka amsa ka yi laifi ba ne amma ya kamata ka zama karimi ina fatan an fahimta ka zama karimi irin ƙaunar da kuka yi da ka manta da shi irin soyayyar da kuka yi da ka manta da shi irin ‘ya'yan da Allah ya azurta ka da su, ka manta da su, ka zama karimi ya fi, amma in ka an saba kai laifi ba, wallahu a
ga na ganin tambayoyi biyu kawai za mu ƙara saboda lokaci lokacin ma ya yi amma saboda tambayoyin da yawa ina ganin biyu kawai za mu ƙara sauran kamar yadda na ce sai mu ba imam wanda ya shafi masallacin mataran juma'a ko da tarabi ya yi musu ko shi imam kuma a mimbari ga tambaya wani ce assalamu alaikum allah mai da malam gida lafiya tambaya ta ita ce wani a wani lokaci ne ya kamata namiji ya yi aure haka mamace allah ya sa mu dace
a lokacin da namiji ya sami ba ya ma'ashara shaba man istata aminkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu adallu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm ka san auren a addinanci kana da lafiya kana da abin da za ka rike ta shi ke sai kai aure abin bin anas a wannan zan ba da asali ni malamin makaranta ne ya kamata in yi tsokana ya gaskiya da zan faɗi na fasa abin bin anas da ɗansa abdullahi ina son kowa ya an samu shi abu bin as yana da shekara nawa ya aure yana da shekara nawa ya haifi ɗansa abdullahi tsakanin ɗan da uban shekara nawa ne a duniya kowa cikin maza ku je ku amsa ban ce ka daga hannu ba ka amsa ne na ba ka aiki ne kuma har ga Allah wanda ya yi Allah ya bashi gidan aljanna ban kuma ce wanda bai yi ba ka Allah ya bashi amma ban mashi addu'a ba wanda ta yi Allah ya ba ta gidan aljanna ban kuma ce wanda ba ta yi ba kada Allah ya ba ta a'a sai dai ban mata wannan addu'an ba daga nan za ka gane shi aure ba a ce sai shekara kaza ba ga ɗa namiji ga ɗaya ta mace Aisha tana da shekara nawa ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara nawa ta tare ku haɗa duka ku yi an gane ko duk wanda suka yi Allah ya ba su gidan aljanna an gane to Allah ya ba mu iko
kafin Allah ya saka mana da alkhairi kafin mu ba malam Hassan wasu mintoci shi ma ya ce wani abu ga wasu tambaya rubutun ne dai bai kyau ba amma ina fahimtar abin da ke cikin takardar ita ce wato tana soyayya da wani a waje sai wani ya aure ta kuma sai wancan saurayi ya ci gaba da magana da ita sai tekarin za ta fi su je abuwa sai ta je wajen wancan saurayi kamar dai nasiha da wa'azi take da abin da yake rubutun da bai zo da ya kamata ba to daga kan shi Allah bari karsa kusan da malam ya amsa wannan zamu ba malam Hassan ne ga wani kuma mai matukar amfani shi kuma tana cewa don Allah a rubuta kodin wannan a ba mi a tura ma mijinta ga lambar mijinta to zan ba cik imam wannan takardu
in ya so ko ya ba dr shu'aibu rabi'u shi da yake duk juma'a yana masallacin mata ko kuma shi ya amsa ne amma malam zai amsa mana na karshe daga nan zamu ba malam hasan
to wannan abin ko wannan tambaya duk wani mai imani sai ya ji kamar an tsara masa gatari a ka in ba ƙwarewa wajen fasikanci ba yaya za ki yi saurayi shaidani in ke ba shaidani ya bace mace ba ta auren maza biyu duk matar da ta tara samari kafin ta aure kuma tana mu'amalar samartaka da su fasika ce fasika ce muminan mata idan mutum ya zo neman aurenta ta dube shi ta ga zai za ta iya aminta ya zan mijinta sai ta ce ka tura wajen iyaye na ka nemi izini idan shi kuma ya zo aure ne ba wata sha'awa ta kawo shi ba to ya fi kowa farin ciki da haka idan ko wata sha'awa ce ta kawo shi da biyan bukatarsa zai ce tun yanzu ba mu shaku ba wani shakuwa ai kai ka ganta ka ce kana son ta haba muri ka ji tsoron Allah wace shakuwa abinda ka gani kake so ne in sunnar annabi kake so sai ka je gun iyayenka idan wanda ya ce yana son ki kika dube shi kika ga ba za ki iya aurensa ba ko an sa kaca ne tsakanin kafarka da kafar ki sai kin tsinka kin gudu kan ki gaya masa bakan magana ba ɗabi'an muminai ba ne kamar yadda da yawa mata sukan yi walakanci a'a ce mashi bawan Allah ka yi haƙuri akwai magana a kaina tauriya kika yi duk bujin wadda ko bazawarar da mai santa da aure ta ce ya yi haƙuri akwai magana a kanta abinda zai fassara akwai wani wanda aka yi alkawarin aure da shi haka ne ko ba haka ba ne nan koke ba haka kike nufi ba magana ce a kwakwalwanki amma ba za ki iya faɗa mishi ba maganar kuwa ita ce ba na son ka zan miji na ba kai mun ba shine akwai magana a kan ki yayi hakuri kin ga shi zai ɗauka akwai wanda aka yi alkawari ke kuma kina nufin ba na son ka ba zan aure ka ba maganar da ke kanki kenan ki haɗa shi da Allah ya yi haƙuri Allah ya ba shi wanda za su daidaita ma wanda ta biki ba zai ji daɗi ba ce kai baiwa Allah nan akwai tarbiyya nan kokin waske ne to amma ki auri miji kina soyayya da wani kuna cati yana kiran ki kina fita kuna haɗuwa la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haba musulmi ina za mu da irin waɗannan ɗabi'u ina za mu tambayar tana daidaita wadda muka ansa da sai dai salonsu ne da bambanci ita tana gaban yi wancan ko ta yi har an kashe auren da nufin zai aure ta har ga Allah har ga Allah wanda bai ji tsoron Allah ba ya tafi kina da wani garanti idan kika fita daga gidan mijinki kika tafi wajen fasikinki za ki dawo da rayuwarki kina da garanti wallahi satin da ya wuce ranar alhamis da ta wuce wancan ba wannan ba ina cikin cikin wa'azin mata akwai wanda bayanin da muka yi ɗaya daga cikin malaman da ke maga- ke wajen yi bayanin wani abu reality da ya auku a kaduna ya ce shi ya san su ma mijin da mata me ya auku zai da tafi anguwa sha'ani garin su yakan kai ta ya ce ina da lalurori ba zan samu kai ki ba wannan karan ya ɗauki kuɗi ya bata da guzarinta da kudin mota da wanda za ta yi alkhairi in ta je da za ta tafi ta shirya ya ɗauke ta a motarsa ya kai ta tasha saboda karinci bayan ya tabbatar da motar da ta hau ya biya ya sake biyan kudin motar kuma tana da namijin goyo ya buga mota ya barta dai za a gama cika mota a tashi ya koma waje ya tafi wajen aiki ashe sun hada baki da irin wannan da ke fidda mata daga gidajen aurensu ya je ya kama hotel ya yi mata waya hotel kaza za ta je ta je reception ta ce ita ce matar wanda ya kama ɗaki ta zo ta anshi mabuɗi mai lamba kaza ɗaki mai lamba kaza mijin na tafiya sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi subhanallahi dan kamasho da aka bashi kuɗi ya ce lafiya ta ce na yi babban mantuwa a gida na yi babban mantuwa ba yadda za a yi sai na koma tafiyar ba za ta yi ba din Allah ba ni kudin in je in dawo sai ki a je ki ɗauko sai ki zo ki shiga a a to ai kuma na makarafa da ni sai dai in na dawo in wannan ta cika sai in shige wadda take kan layi ta lallabe ta lallabe ta ansha kudin ta tafi wajen ta je ta anshi ki ta buɗe ɗaki tana jiran abokin fasikancinta ya zo Allah hakimu Allah hakimu kawai an ji yaro na tsan da kuka ne a daki Allah ya isa rayuwar ta kafin ya zo ya zo shi da ya zo ya ji kukan yaro a daki ya ce lafiya ya san dama tana da goyo shiru ya taɓa ƙofa ba a kulle ba ya danna ya gagawa ga yaro na tsan da kuka ya shiru ya masa abin da zai sai ya zaro faifa da biro sai ya bayanin duk abin da ya auku tsakaninta da shi sai ya sa ɗan abu ya danne sai ya ja kofa ya tafi abin shi to dama ka san irin wannan tun da ba na gaskiya ba ne ba sunan gaskiya zai bada ba ba lamban wayan gaskiya zai sa ba wai tacen yana wajen reception ya ji ihu ya ƙi dainawa ya taso yana cikin ya ga ɗakin da matan nan ne ta ansa mabuɗi ya ƙwanƙwasa shiru ga yaro na ta tsallar ihu ya taba ya ji abu ne ya janna ya gagawa nan da nan ya kira manaja aka haɗu sai aka ga wannan takarda sai aka karanta bayanai tsaf tsaf sai aka yi tracing din lambobin da ke wayarta a kira wannan ya kuke da ita kaza aka kira namiji wa ya kuke da kaza kaza mace mai suna kaza mai kaza ce ai mata ta ce to ka zo hotel kaza tana nan ya ce ba mata ta bace ce ka zo tana nan ya ba mata ta bace ni mata ta mun yi sallama da ita na sa ta a mota ta nufi gani kaza ce to ka zo mana ka gani har dai ya sallama ya zo ba wai akan ya yi imani zai ga matarsa ba ko da ya zo sai ya gawan matarsa da yaro na kuka aka ba shi takarda baiwan Allah shetsani hatsabibi yana kiranki daga ɗakin aurenki wani garanti kike da shi za ki dawo wani garanti kike da shi da ke da shi kuna cikin aikata alfasha kuna tare gam da gam Allah ba zai iya amsa rayuwarku ba a haka ittaqillaha haythu ma kunta inda za mu yi amfani da wannan hadisin wallahi ko an ce mu yi sako ba za mu yi ba in duk duniya ba su san muna yi ba gaskiya wanda take wannan da namijin da ke wannan da matar aure sun ɓamɓamo ma kansu babban wutar jahannama in ba su duba ba muna fatan za a yi nadama za a koma ga Allah za a gatta aiki Allah ka yafe mu baki daya assalamu alaikum kai to malam Allah ya saka da alkhairi Allah shi hada mu wani lokaci kamar yadda cik mamu yi mana albishir insha Allah ba za mu gushe ba za mu ta roƙon malam ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu za mu ba malam hassan a dama domin shi ma ko su kalmomi gwalagwalan kalmomi da zai faɗa mana malam hassan fata babbar mashikura zai daga nan ko? aka wuni ba zauna kawai zauna da Allah ka ba shi shi ai ba zai kasan ba za ka tashi ya zauna ba to tun da na yadda ba shi ke nan ba
alƙalgata mai na mala ya zan ya ce ko ubani ne ba zai zan aka yi ce magaba ba na
Allahul musta'an
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا رضوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi a madadin babban limamin wannan masallaci na jami'ar Abdullahi bin Abbas idan ke majalkaci kawai da ya ciki da kuma yan kwamitin matsalaci din da kuma wannan kwamiti na da'awa na mata da kuma matsalaci mana ne da ainihin godiya a ainihin malam da ya zo ya gabatar mana da wannan mahadara ɗan da ta kama su da kai sannan na biyu da ainihin wato zonan yan uwa mahalarta da suka halarci wannan taro bayan haka wannan kwamiti yana da ayyuka da yawa kamar da muka sha faɗi a ciki akwai shirya irin wannan muhabara din kuma insha Allah ta'ala ba da daɗewa ba kafin azumi akwai daura da za a gabatar wanda muke fata malam Bashir Lawal zai ainihin gabatar akan muhimmancin lokaci muna fatan insha Allah kafin azumi za a gabatar da shi sannan idan an gama an gama yin wannan taro akwai wakilai da wannan kwamiti na unguwanni muna fata da ana za su ɗan tsaya minti biyar zuwa goma akwai ɗan jawabi ga babban limanin wannan masallaci ne musu insha Allah ta'ala akwai wacce ta rubutu takarda ta ce da Allah a rubuta ma ai a tura mu bijin da wannan lacca da aka yi to muna fata da Allah ya kan tashi ya kamata a ce a ɗan haɗu da ita saboda akwai tambayoyi da za a yi mutum Allah ya yarda da Allah ta ke kokari ta ga ɗaya daga cikin shugaban wannan ainihin tafiya sannan akwai sakatariyar wannan kwamiti malama fatima ko kuma ce sheka fatima aliyu dan kundi tana kwance ba shi da lafiya a gida kusan duk irin wannan tsare-tsare da ita ake amma yanzu ba shi da lafiya tana gida kwance muna fata yan uwa za su lafiya cikin addu'a Allah ya ba su lafiya da sauran ainihin yan uwa marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
Subhanallah.